بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو لهدي sha takwas ga watan safar shiga ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas wanda ya daidai da biyu ga wata ne ko biyu ga watan august dubu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi namu majalisin safe yau ranar fikihu rabi littafin askari babin sujud sawa kawo muke ko ram tashi da sujud sawa da ram tashi da sujud sawa to ولا تقرب تقربه نعم ta kamar tushe kenan da yawon da kuka tun haka da wadda kuka tun da kuka tushe kawai fasulun fasali su ji da sahawi su ja da rafkanuwa ijizi wa an tarki sunan ya isar maka gabarin wani sunna da kabari wahiyar liziyada ita shi sujudu sahawi din ana yin sa ne yayin da aka kari ba'da salami bayan sallama walin naqsi yayin da kuma aka yi wato sujudu yayin da aka tawaya aka tawaye qabla salami sai a yi sujuda na qabli wannan shine abin da hadisi yake goya baya kamar da muka bayani a wajtima'ihi ma ko kuma yayin da suka hadu sujudu sahawi din kenan na kasa wa zada kenan da shi wancan mai adadi ya faɗa qablahu sai sujudar qabli me yasa suka ce sujudar qabli an same tawali an-naqs wa ziyada a wani hala da ake samu haka ya sama na kasa wa zada sujudar qabla salami eh na na kasance ya fara sai a ba magana illa ba tukunan mu fara magana hala sai magana me yasa ka tarin jaya da cewa manna fatawa zada sai da kaula salami da a cikin sallar da ba an yi sallama ba eh ka kawo misali tukuna sannan suka magana illa ai da sallar zaka ta'alili ne me yasa aka rinjaye da bangaren sani ko shi zan ka faɗa to a wani hala ce ake samun mutum zai zama ya sami tawali annuqsan wa ziyada da za a ce na kasa wa zada da
kamar ya manta da yi karatun fatiha ba to wani mata rukuni ne koko na rukuni ne da fatiha rukuni ne to ko kuma ya manta rasa a daya da yi gaba to sannan kuma zai zo ya tsara wani abu wanda ba a cikin sallah ya gaba kamar misali yanzu ya mata mata aka ce ko ya mata raka'a yau ba to da ya mata raka'a yanzu ai ka ga rukuni sai ya zo da ita ko ko ya zo ne sai ya zo ne to sannan kuma sai ya zo ya yi kamar sujjada uku a cikin cikin sallah a rasa a daya Eh?
sujjada uku a rasa a daya sujjada uku ya tsara sujjada uku ya tsara sujjada daya yanzu misali idan kaga idan ya misali ya ya ya ya yi ya bar sura kamar ce bar sura ba ta aji har maka da da iskali ko ba ta akwai iskali a cikin ta saboda rukuni ce duk da akwai tattaunawa malamai akan rukuni ce a dukkan sallah ko kuma a galibin sallah ina ganin kamar zai zo da wannan maganar a gaba yanzu ga bar sura kaga tawaya ce sannan kuma sai daga baya kace yin ne sai ya yi sujjada kamar uku a rasa sai da ya zo sai tsira uku kaga wannan ƙari ne to yana shi kabli kawai haka da zai bar misali tashahhudul awsat ba tashahhudul akhir ba tashahhudul akhir kun san shi wannan rukuni ne a wajen malamai na to al awsat shine idan mutum ya bar shi ya bar shi kaga ya tawaya yayi kayan to da tashi kuma wata kila sai ƙara ƙaro ka'a ka ƙari yayi an fahimta duk da shi wannan a- a- a- a halansa akwai ɗan tattaunawa amma da shi ma dai na ƙasa wa zarin ne kaga na ƙasa wa- na ƙasa tunda bai yi a- a- a- nasiya a sajatul au- a- a a tashahhudul awsat sun maza da raka'a to wannan da a wannan hala a, mutum zai yi sajjada ce wato qabla salami to yana suka ce a qabla salami ba ba'adi ba eh saboda tsakanin nukusan da aziyada dama ta sallan ko ƙari kai ko rage kai ai tawa ka samu ko to takaliban da janibin nukusan sai suka ce to ai ai kawai kabli saboda dama can sujud sahawi an yi ne don cika sallah to saboda haka duk yayin da aka sami tawali ziyada wa nuqsan to fal farajih fa yughlab aw yughlab janib an nuqsan fa tasjud qabla salami ala an nuqsan Allah ta kun fahimci mas'alar yadda suke in ba in baka kawo misalin ba to ba za ka abin ba zai maka da kyau ba ba sani ba ko shi malam yahuda nan ya kawo misali to ba shi ma bai kawo ba wala takarraru bi takarrurihi shi sujud sahwa ba za ka maimaita shi saboda maimaitawar rafkanuwa da karin garafkawa a cikin sallan ba da kawai tunda dai dalili ne guda dai shi kenan duk sai ya zama ya cika shi maka wannan abin da kai na kusani ko ziyada din an fahimta ba a ji kawai ya ishe ka wa yuhrimu lillataini ba'da salami zai yi zai yi harama wato zai yi niyya zai yi niyya ga wacce take sujudin da zai yi bayan sallama sujada da zai bayan sallama zai mata harama zai yi niyya a wannan shi me yasa me yasa aka ce zai zai zai niyya saboda ya riga ya sallama da yau zai ba'adi suka ce in zai to sai ya yi niyya wannan shi da wayi fadimu da bai tunda in yayi mata kabbaran harama ai zai kabbar harama ba to ai zai haɗe ta da niyya kun fahimci maganar zai zai Allah akbar ba eh to ai nan ne zai zai kulle haramata da kuma niyyar da kuma niyyar da sujud sujud sujudul ba'di sajdatul ba'diyya to za a yi niyya ko ba za a yi niyya ba wannan shi ne malamai suke magana amma magana fi inganci al-azhar ba dole sai yayi wani ya haɗu da wata niyya ba tunda duk haɗe suke a haɗe suke an fahimta a haɗe suke sallah abu ne ce tun daga farkon ta karshen ta an yi dan a gyara wata sallar a kawsa da alaka inda babu alaka sai a ce mai sallar sa wa yuhrimu lillatayn ba'da salami zai yi harama ga wacce take sujudin da zai yi wacce take bayan sallama wa yashhadu sannan kuma zai yi tahiyya wa yusallim sannan kuma zai sallama wannan haka shine abinda mashhur mazhabin malik akan sujudul ba'di sujudul ba'di ana yi mata ana yi mata ana yi mata wato tahiyya ma malik yana yin izina ne da abin da ya samu da aka ruwaito daga magabata na mutanen madina malaman madina ba yana yin izina da hadisi ba an fahimta akwai hadisin da ya zo a wannan babin hadisi ne da'ifi hadisi ne ba kaɗance masa da'ifi hadisi ne shan yana daga cikin masare da ake kawo na shan al-humrani shine ya ƙara sajada al-humrani ruwaya da ake ruwaitowa hadisin imran ibn husayn shi sai kara tsumma sajada sai yi sujada wala ta wannan ruwaya ce shazza ya sa abu sara abu da suka rawaito hadisin daga Imran ibn Husayn so sauran mutaakhiru malikiya suna hujja da wannan amma galibin al'amari malama shi ba da wannan ke hujja ba shi yana hujja ne da abinda ya samu fatawan malamai da kuma nazari da yake nuna haka tunda sallama zai ai sallama zai yi suka ce to ya kamata ya kamata duk sallaman sallan ana yi me ke biyo bayan shi da ke zuwa gabanin salama ta hiya wani aka tofin da ka ce za ka yi ta yi sajida ka zauna za ka kace assalamu alaikum to ya kamata ka kace assalamu alaikum ta hiya biyu baya ya zo farko da kuna wannan shi ne nazarin shi imam malik an fahimta ana samun haka wani lokaci ko ga shi malik ga ga uzurinsa ga hujjarsa amma kuma su mutaakhirun malikiya inda suka suka kara hujja akan hujjarsa da wani hadisi wanda hadisin wannan bidayatul amri ma kuskure aka yi ila ma wanda ya kuskure karin malikin ne a tafsirin ilimi kaman hadisin wannan hadisin ta yamma da muka faɗa a baya a taimo mu bar matani ba da shi ba hujja da na hadisi ba da shi ke hujja ba saboda shi kan shi wanda suka kurakuran wannan abun ma suna ma wato wanda ba sa sama da malikin su kansu an fahimta a wala ga da yawa malikiya suna kawowa to amma dai magana mafi inganci magana ita hiya din babu ita wanzu ala dai wannan ƙari ne istihsani ne a fi muqabalati ashar alaihi salam fillah so dole sai an sami dalili karara wannan da kuma zalla an samu hadisi ba ɗaya ba biyu ba uku ba ji yayin da ya ba'adi ba a samu yana yin sujada ba saboda haka magana fi inganci ba ba za a yi sujada ba kamar da sauran malamai suka rinjaya ba za a yi tahiyya ba ba za a yi tahiyya ba wa man saha anhuma duk wanda ya rafkana gabarin sujadu guda biyu na bayan sallama fa'alahuma da aikata su mata zakara duk lokacin da ya tuna duk lokacin da ya tuna ko da baya wata daya ko da baya shekara daya kamar da kuma sani abadan in ji ma wasu malamai wanda suka nakasu daga malik ibn anas wa halata shahadu lil tayni qablahu shin zai yi tahiya ga sujada guda biyu da suke gabanin sallama kaulani ruwaya ce guda biyu daga malik wasu sun ce ayi wasu sun ce kar ayi kowanne kuma ruwaya ce daga imam malik ibn anas magana fi inganci ita ba a yi mata magana fi inganci ba a yi mata to kuma in malik ya da cewa ba a yi a kabli ba a yi sujada ba a yi tahiya to ai shi wannan ya kamata ya lazimce shi ma kuma ya zama ba a yi ba bayan ba a yi in ba dan ganin sa da ke cewa ya kamata kowane sallama ya zama tahiya ta gabace shi ba fa in saha anhuma fa'alahuma ba'dahu idan ya rafkana gabarin kabli to sai ya yi sujadan guda biyun bayan wato bayan wato sallama me yasa suka ce sujadan in ya in kabli ta kuce masa ya sujada ba'di me yasa suka ce sai ya nufa wata mahallin talafi saboda inda zai riskar da kansa a ya riga ya kuce masa to kuma dai wannan ita ce kawai harkar abin da zai kawai da gyara sallah da haka to duk yayin da aka manta sujadan kabli aka riga aka sallama sai ba za ka iya ka share tarihi ka ce wai bari ka dawo baya baka sallama ba ka riga ka yi to lifa wasu mahallin talafi shi kenan suka ce to wata darin suka ce shi kenan kawai ka yi ba'adinka amma suka ce fa in fara faslu idan tazaran ya yi yawa a wayin taqabat taharatu ko tsarkin sa ya riga lokacin da yayi da yayi qablin da yayi qablin ba ya sallama sai tsarkin sa ya warware wato Allah sa warware fa qila tabtul wasun ce ta baci wa qila la tabtul wasu malamai suka ce ba ta baci ba illa an ya tabbaka fi'ilan magana cewa idan idan idan wato akwai tabara da yawa wajen tahririn tabaran malamai suka suna ta sabani suka ce misali kamar da ya kauce ma alkibla a kauri ya fita masallaci ko kuma ya sharafi da magana duk wannan tahririn shekhu sa'ib ta miya kisa duk babu dalili akan shi to tunda kukan koyi sabani to a wurin magana wurin wa za mu je da haka maganan kabli wasu sun tsaurara sun ce duk wanda ya bar kabli kawai ta kowa ba adi in yana wajen da lokacin ya tuna to ya san ya yi in bari ya wani aka samu tazara ko ta Allah ce wani kusa na cewa a'a ai ba yin kansa bane ba yin kansa bane ko ta yaya ne ne zai iya riskar da kansa kamar yadda ita ma ba da haka take wanda wannan magana kuma ya fi sauƙi al'amari tunda shi wannan sujada an sa shi idan gyara sallah to kuma ba ka zuwa ka ɓata min sallah ba ta dalili ba ba ka bata mishi sallah ba tare da kwaran dalili daga shari'a ba da cewa fa qila tabqulu wasu ce ta lallace wa qila la tabqulu wasu ka ce sallan ta ba ta lallace ba wanda wannan shine al-azhar sallan ba ta bace ba dan dan ya sami tazara ko kuma ya sami warwarewan alwalansa misali zai kabli zai kabli sai ta jike ita zama ba'adi sai Allah ta kuma tawarware shi ke ne je alwalansa ya dawo ai ba yin kasa bane yin kasa ne bayan kasa bane wanda kuma ya fi dacewa da rufi na shari'a cewa ku kiyaye ubangiji iya iya ku masa batu illa an yaturka fi'lan sai dai gashi yayi dajiya sai dai in ya bar wani aiki kal julusil awwal kamar wato ya bar wani aiki daga cikin jigajigan aikin sallah sunnonin sallah ba rukuni ba kamar zaman farko zaman farko kaga wannan a cikinsa akwai wato sunnoni wurin nawa uku ko abin da ya doriya in ka zauna kaga ga ga ga ga ga takhlifin intiqal ko ga kuma wato tayya da za ka yi da kuma ga takhlifatu al-intiqal na tashi daga tayya kaga wasu suna uku to da ba sanin ne malikiya suke cewa yasiriyar abinda mutum in ya bari babu matsala a tsallansa shine sunna biyu ka ta kai uku in ta kai uku to kaga ta zama ita ce adana abinda take zama wani aiki ba a sallah saboda duk wani aiki za su galibi in ba rukuni bane ba ka raba shi da sunnoni uku a uku sai da ka to suka ce to ni abin da yake guda uku to wannan ka bar wani jirgin aiki wanda a kan shi zai zai iya bata maka sallah sunna ce amma kaga shi ta muka ce malikiya su a wajen sunan sunan al-muakkada qarina min min al-wajib illa an yatruka fi'lan kal julus al-awwal kamar sai da in ya bar aiki wato kamar zaman farko to wannan idan ya bari wasu daga cikin malamai suna cewa fasalar ta ɓaci amma dai duka irin waɗannan abubuwa duk yana buƙatar dalili gaskiya cewa za a ɓata mutum sallah ba haka abin yake ba wa yarji'u tarikuhu wanda ya bar wato zaman farko bai zauna ba to zai sauri ya dawo malam ya taqilla ala al-ardi mutukar bai riga ya ya wato ya tashi kyam a ƙasa ba ai ya zama ya samu istiqlaliya sosai bai dogara da wani abu ba ya tsaya da kansa a ƙasa to mutukar lokacin da ya fara tashi sai tuna sai kawai dawo ya zauna in kuma ya riga ya tashi fa inna ada ba'dahu in kuma bayan ya riga ya samu tamamul istiqlal ala al-ardi ya riga ya ya tashi can ba tsaye ya ƙara kuma dawowa batsalat to salat ta ba ta fil asahi a magana fi inganci kun yarda kun ji me yace wajen zama ne wajen zama na farko da ya zo sai bai zauna ba to da tashi ne tashi hannunsa na ƙasa kaga bai riga ya tabbata ƙasa ba ya tabbata tsaye ba ai kuma ya har yanzu hannunsa na dogara da ƙasa ne in ci dawo ya zauna idan bayan ya riga ya tuna in bayan fa in ada ba'dahu in ya in ya dawo bayan ya riga ya miƙe sai da ya riga miƙe sai tana cewa bai yi bai yi zaman dan farkon nan ba sai ce to kare dawo ya ci gaba da sallar sa in kuma sake ya dawo sai ce to sallar sa ta ɓaci fil asashi a magana mafi inganci shi a zaɓu mai askari ai ba wannan take riwaya da kuma sabon sani a sauran abin da kuma baro a baya ba sauran tafai da kuma karanta na fikin maliki ai ba wannan ba ta wasu ba malik ibn anas abin da ake ruwaitowa shine abin da in kuma aka haka za ga ko liman wata nan ya taba haka ai ta bata mun misali sallah kuma shi abin da aka bi ta ne askari shi ne abin da malik aka ruwaito ibn qasim yana cewa in za farqa al-arba idan ya bar kasa walam ya'tadil qa'iman bai da ta tsaye ba fala yarji'u fala yarji'u wasdala ila haka ne rawahu ibn qasim an malik idza farqa al-arba idan ya bar kasa ولم يعتدل قائما bai kuma riga ya miƙe ba amma ya riga ya bar ƙasa wato ya riga ya cire hannunsa fala yarji'u kar ya dawo wasu da qabla salami sai da qabli wanda wannan bawa bihai ba zalla ya irin wannan fa idza fa yarja in kuma ya riga ya dawo sajada ba'da salami da zai da ba'di ya riga ya dawo to ga malami ai shi ba bata sallar mutane shi ma kuma wannan haka duk abinda su sauran malamai suka faɗa wannan shine al-ashhar amma shi akwai magana wannan magana da ya faɗa magana ta shazza fil mazhab magana da ya faɗa magana ce wacce ta bauɗe a cikin mazhaba shine mashhurul mazhab an fahimta ko to sai mu tashi ok illa an yarji a sahiyan au jahilan sai dai idan ya dawo yana mai rafkanwa au jahilan ko kuma yana mai sani ba mai san hukuncin ba to shi kenan wannan sallar ba ta ɓace ba amma muka ce wannan magana fi in kaci ba magana ɓacin sallah sai mu tashi wa amal arkanu wannan magana ta tijara sallah kun san su kasu alma ilimi a wajen su su jin zawo sai karar rafka wanda bai gane ba sai ya bayani shi ke nago? to masha Allah sifar salatin nabi za mu tashi tashi yau ne a ɗara dubu mu saboda salatin nabi na shehu albani ka gani a kai nan ne ba nan ba ne nan ne kuwa yawa mana da kitab zamu tashi kai da hadu ba manhajul kitab manhaji manhaji da shafa albani ya bi wajen tattara littafinsa ba da cewa lamba kana mawdu'ul kitabi a sa'ilin da mawdu'in wannan littafi ya zama inna ma huwa bayanu hadi nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati shi ne yin bayanin sallan manzo Allah da shiriyarsa a sallah kana min albadahi to abu ne karara Allah ta kayyada fihi mazhabin muayyan cewa ba zan dabai bai cika yana da wata mazhaba guda ɗaya ba lissababi ladhi marra zikiru saboda dalilin da ya da ya shuɗe na gaya maka cewa ni abin da ne ni kawai in kawo sallan manzo Allah ba sallan wata mazhaba ba wa inna ma urida fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam dan haka ni zan kawo maka kai abin da tabbata daga manzon Allah ne abin da ni abin cike na na take da shi zuwa gare shi kamar huwa mazhabul muhaddithin kamar yadda wannan shine mazhabin malaman hadisi qadiman wa hadithan tun da da kuma a yanzu tun tale tale da kuma yanzu malaman hadisi ba sa tsayawa da abin da wani malamin mazhaba ya faɗa suna tsayawa ne su ga abin da mazala yake su su ne shine shine shi imamin su wa qad ahsana man qala lalle ya kyauta wanda ya ce a wakensa ahlul hadith humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu ma'abuta hadisi su ne iyalan manzan Allah su wa illan ashabu nafsahu ko da ba su sahabance shi ba shi kansa jiki da jiki sahibu an fasahu amma sun yi abokanci walagwalan abin da ya bari na taskansa saboda ka so ahalul hadisi su ne ahalul nabi wani zalika don haka fa inal kitaba da lallewar littafin sai ya kuni insha Allah ta'ala zai zama in Allah ta'ala ya yarda جامعا لتترو مكة لشتات ما تفرق في بطون الكتب الحديث والفقه زي تترو مكة أبا بي ديوا وان سكا واتو بربزو أتكيدة تتفين حديثي دا فكه على اختلاف المذاهب أبس سابع ضد سابع واتو مذهب بنسو لما له علاقة بموضوعه دا وان كده علاقة دا وان موضوع إن نكاو مكة بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب أسائلين دا كما لا كسامو babu wani babu wani littafi ko wata mazhaba da ta tara abinda abinda suka abinda ta tara na gaskiya guda daya abinda yake magana a littafin nan zai haɗo maka abinda ya barbazu a cikin littattafai na fiqh da hadisi da bambance bambancen mazhabobi irin duk inda yake daidai ko malikiya ne sai da kuma aje maka malikiya ita ce daidai a wurin idan halabila ne sai da kuma kana halabila aje maka a wurin ita ce daidai idan na ahnaf ne ko shafi'iyya yace a sa'ilin da ni na san cewa ji albani la yajma'u fihi al haqq ay kace ayi kitabin babu wani littafi aw mazhab ko wata mazhaba wanda ya tara irin wannan aiki na gaskiya guda daya a waje daya za ka kowanne yana kokarin yin bayanin sallan ne a gwargwadon mazhabin malamin sa an fahimci magana ta nan eh bainama la yajma'u ayi kitabin aw mazhab ma fihi min al haqq shine abin da yake magana وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى lallai da sannu zai zama duk wanda ya aiki da wannan littafi in Allah ya yarda liman qad hadahu Allah daga cikin wanda ubangiji shi yadda shi lima talafu fihi min al a bisa ga abin da su malaman suka yi sabani da shi na gaskiya bi iznihi da izinin ubangiji wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim lalle Allah ta'ala shi ke shiryarwa zuwa ga shi da wanda ya ga dama zuwa ga tabarki majalici kuma sannan kuma inni hina wa ba'tu hadha al-manhaj li nafsi ni a sa'ilin da ni makaina nan makaina wannan sharadin na sa makaina wannan manhaji nace shi zan tafi wa huwa tamassuk bi sunnati sahiha shine in rike kamkam da sunnan manzo Allah ingantatta wa daraitu alaihi fi hadha al-kitab wa ghayrihi kuma na tafi akan wannan matafiya a wannan littafin nawa da wani wannan littafin nawa mimma sawfa yantashiru bainan nasi insha Allah ta'ala daga cikin abinda na rubutan kuma da sannu insha Allah za su barbaza a hannun mutane in Allah ya yarda كنت على علم لا سني أنه سوف لا يرضى ذلك كل الطوائف والمذاهب cewa wannan aiki nawa wannan salo nawa la yurdi shine la ce la yurdi ba zai yarda da kowace ba zai yarda da ko dukkan dukkan ungiyoyi da kuma mazhabobi da ake da shi ba domin yanzu aka ga yayin da na kawo abin da ya dace ma gaskiya mazhabansa zai ce ya yarda amma yayin da ya kawo abin da bai dace ma da mazhabansa zai ce bai yarda ba to ba zan iya gamsar da dukkan kungiyoyi da kuma mazhabobi ba bal sawfa yuwajjihu ba'dhum aw kathirun minhum alsata fa'ali bal da sannu wasu daga cikin makaranta ko ma da yawa daga cikin su za su fuskantar da harsuna harsuna wato na zargi a kaina wa aqlamin launi ilayya da kuma wato alqalamin su na zargi zuwa gare suna yin raddi wala ba su bin zalika alayya to amma ni wannan babu da ni bai dame ni ba inji albani fa inni a'lamu saboda ni na sani aiman ana irwa annasi cewa yadda da mutane rayatul la tudraku wanda wata matuƙa ce manufa ce da ba a iya samun ta ba zan iya mako ba zan iya yadda da kowa ba wa anna man min arban wa anna man arban nasa bi sakhdillah kuma abin da ya tabbata shine wato duk wanda ko da kifanci ya tabbata ku ci gaba kuma wa anna man arban nasa duk wanda ya yarda da mutane bi sakhdillah da ta hanyar sa abu Allah ta'ala wa kalahu Allah ila nasi Allah sai ya bashi da mutane kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi ما الشيخ الملك جاء الترمذي والقضائي وابن بشران وغيره وقد تكلمت عن الحديث وطرقه في تخريج احاديث شرح الاجئه التحويه ثم في صحيحه وبينت انه لا يضره وقف من اوقفه وانه صححه ابن حبان نعم ولله بر من قال الهير الله يا كي mawakin nan da yake cewa walastu biladi min maqarati fa'ilin wala kuntu fi gharin ala jabalin wa'di ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافيتي misiri. yace walastu binadin cewa ni ba zan tsira min maqati ba'in daga magana na mai suka ba ko da kuwa na kasance fi gharin ala jabalin wa'ili ko da ina wato na hau kololuwan dutse na kasance wato fi gharin a cikin wani kogo ala jabalin wa'ili kaga na shiga cikin kogo ba zaka bar da kowa ba kenan na kuma zama ina ina cikin wato a cikin kogon kuma kogo ne wanda yake can kololuwan dutse na shiga saboda kan cutar da mutane su sai sun cutar da ni wani sai ya ce yau kalle shi kalle shi ya ki zama da mutane wani sai ya faɗa haka to shine albani ke to kaga ba iya wa mutane ni wannan abin da nayi na yi dan in yarda da Allah da manzon sa saboda haka wannan ya yi maka daidai ne maka daidai ba ni wannan bai dame ni ba la ba la ba sa bihi alayya wa man wa man zaka alladhi yanju minan nasi wane ne wannan wanda zai tsiya daga mutane saliman ya fita salin alim walau lau gaba anhum ko da kuwa ya zama ya wato kuya ga barin ganin mutanen baina khafiya ta misiri ya zama yana tsakanin tsakanin fuka-fukai guda biyu na na mikiya yayin da fifike yayin da mikiya ta za ta tashi za ta fara karkada wannan dinta ta fara karkada a wannan fuka-fukanta to akwai wasu akwai wasu wasu gasu a jikinta wanda yake budewa to shine al-khafiya ce ta al-khawafi rishatun ibadan mafahim da na'i khafiyat idan idan wato shi tsuntsun ya bude fukafukansa in ya wato mai da fukafukansa sai ta ta uya wanda kuna wara al-qawadim in kuma ya bude sai a ga san bude to shine yake cewa to koda wannan wanda ba a iya gani ba a iya ganin shi a jikin wannan wato gashin ba a iya gani a jikin dabba tunda yana makale da fitifikin ta kusa daga ta mayar ko a nan na shiga na koyi to wani sai ya zo ya ce ba mu shi daidai ba da haka ni na san wannan littafi da na rubuta ba zan yi ma mutane gwaninta ba ni dai ina ne ma kawai gwaninta ne wurin Allah ta'ala fa hasbi ya ishe ni ni annani mu'taqidun anna annani mu'taqidun anna zalika huwa tariqul aqwa cewa ni a riyatawa ta a zuciyata ina kudurta cewa wannan shine abin da yafi daidai Allah zai abar Allah ta'ala bihi almu'min wanda ubangiji ya umarci mu da shi wannan hasbi wani iri ne hasbi nan da ya faɗa aldahu mu na ubudiyya hasbin wannan wani iri ne wani kira khasaisul uluhiyya ne wanda khasa lillahi ta'ala ko kuwa wannan alhasb ne alkaun eh wannan alkauni ne eh wannan shine abin da muke ta bada misali bambancin saboda haka in kun akwai ɗan bambanci ba shi ne yake cewa in an ce hasbi kaza shi in ka ce hasbi wannan ba ina magana shi wannan abin a ya ishe shi riyawansa da yake cewa yana yi da da ubangiji ne ya ishe shi in kuma ka zo kamar da shi ibadan ma zai yi tunda ya kuma ya game da bayan zuwa ga Allah ta'ala amma dai wannan al'amhar ya zama alkauni din wa bayyana hu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin ya zama kuma ina riya cewa wannan shine tabarki na daidai wanda Allah ta'ala ya umarni kuma manzo Allah ya bayanin sa wa huwa kaga manzo Allah shi da shi bai daga tashi umarnin ba domin yana bayanin umarni ne shi wa huwa ladhi salaka salafus salih kuma shine tamarkin magabata min sahaba tun daga sahabbai wa tabi'in tabi'ai wa man ba'dahum dan suka fi su wa fihim al-a'immat al-arba'a kuma a ciki akwai waɗannan malaman guda hudu alladhi yantami al-yawm ila mazahibin jumhurul muslimina wanda jumhurin musulmai daukacin musulmai suke dangantuwa zuwa ga mazhabin su wa kulluhum dukkan su muttafiqun sun yi ittifaqi ala wujubi tamassuki bis sunna akan wajibcin yin riko da sunna wa ruzu ilaiha kuma kowa wa sunna manzala ita kadai wa tarki kulli qawlin yukhalifu da kuma mutum ya bar kowace magana ta sa'a sunna ma ma kana al-qailu azima diyan da kuwa mai magana ya zama mai girma fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wasallam ai sha'anin manzon Allah a'zam ya fi girma wa sabilu wa tabarkin manzon Allah aqwamu ya fi daidai walidhalika saboda haka fa inni iqtadaitu bi hudahum ni din a sha'ilin da nake wallafa littafi na ismar salatin nabi nake maka magana manzo Allah kawai zan yi ni ina bin shiryan su waɗannan malaman ne guda hudu da kuma sauran magabata wa tafaitu athara ko na bibici gurabun su ne nima wa tabi'tu awamirahum na kuma bi umarnin su da suka yi littamassuki bil hadisi ayi riko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko da ta manganun su wa laqad kana li hadhihi al awamir wannan wato umarce umarce da suka yi ya kasance akbarul asar sun kasance wato shine mafi akbarul asar shine mafi girman tasiri ya yi min tasiri fi nahji a uslubi na fi nan nahji hadha nahj al mustaqim fi nahji hadha nahj al mustaqim abin abin wannan tabarki da nayi wannan tabarki ne madalici wa yaradi an al taqlid al a'ma da kuma bijirewa wato makamin da nayi fajzahumullahu anni khairan Allah ta'ala ba ya saka musu alkhairi wato shi kaga albani abin da yake gani shi yanzu da ya kawo maka sayihu salati sifar salatin nabi shi a wajen shi ya fi bin imam malik akan kai da kaba imam malik akan kuskure saboda imam malik ai shi ya ce ya ce faɗa magana karara cewa yayin da ya magana ta sa'a magana mazan Allah ta bar magana sa abin magana mazan Allah da shi kaga shi ne haƙiƙa yake ma imam malik biyayya ba kai kake mashi biyayya ba to shine yanzu zai kawo maka aqwal la imma nan gaba muka ga sai mu tashi auren wannan wannan hada nadal mustaqim shine maf'ul bihi nahji kuma shine wanda zai zama kamar wato wannan saboda mazdar ne mudaf sai zama kamar shine fi'li nahji hada nadal mustaqim قواعد الفقهية an dai an kwana biyu na za mu tashi ne ho na na hamsin da biyar to wala waje idin akhduka ma malan istuhiq shar'an walau sirran ka bayfin fa huwa haqq ko ko ba shi ne
وأصلح طريقتك
kai da suka yi ka yanzu ba lantar kai ba ai sun fi ka zuwa wa ja'izin yace halal ne aka muka malan kare inda an yi maganar cewa karka ya inci a baya ko ce halal ne ka daukan ka da zaka yi ma wani dukiya istuhiqqa shar'an wanda ka cancanta aka cancantar da kai wannan dukiyar a shari'a walau sirran ko da asirta ne kuwa ka baitin zan baka misali ce kaman bako ne da ya zo an ce an wadabta ma shi wanda zai mishi garan bako ya mishi wasu abubuwa ya bai mishi ba ya danga dan wani abu haka sai ta abinsa fa huwa haqqun to wannan amma ba kai ta'addanci fa huwa haqqun wannan wajibi ne wannan kuma haƙƙinsa ne القاعدة الخامسة والخمسون قاعدة 55 وهي أنه لما مكر الناظم yayin da mawaƙin shi malamin wani mai waƙe ya ambaci annahu la yajidu an takuna man khanaka bi halka ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ba bayyana annahu safna min zalika mastahaqahu al-insan sai bai yi bayanin cewa ana togaciya abinda dan adam ya cancanta bi sababin zahir saboda dalili mabayyani a shari'a fa inna lahu an ya'khudha min malin min malin man mana'ahu sirran ya da dama ya ɗauka daga dukiyan wanda ya hana shi a cikin dukiya kuma da yake da haƙƙi sirran aw alana a asirce ko a bayyane wa zalika mithlu baiti kaman bako abayfu lahu haqqun ala mudifihi wato bako yana da wato hakki ga wanda ya karbi bakoncin sa da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ko ba wai shike ne ya zama bako shekara da shekara shekara da shekaru ba kuma yana da adadi da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu fa idza imtana'a al mudhifu an haqqi dhayfi idan shi mai karban bakon ya wato hannu ga kin tsayuwa da haƙƙin bakonsa fara bai da ajiya kuma min malin mubi ma ya fi bil ma'ruf shi wato su bakon yana da dama ya dan dauka daga cikin dukiyan wannan wannan wanda yake ya karɓi bakoncin nasa abin da zai ishe shi da ma'rufi da anna hadha sababu hu zahir saboda wato dalilin dalilin daukan wannan abu yake la taqa'u fihi al khiyana wal 'iwa kuma ba za a ce an tumce shi da ha'inci ba ko kuma sai an samu fansa wa mithlu zalika misalin haka kuma annafaqatu ciyarwa idza wajada li ahadin ala ahadin idza wajaba li ahadin ala ahadin idan wajibi ne wani ya ciyar da wani wamtala zan kawo muku insha Allah magana Muhammad sallallahu Umar nan gaba akan wannan idza wajaba li ahadin ala ahadin idan ciyar da wani ya wajaba ga wani wamtala sai ciyarwa din wamta na amman wata bata alaihi sai wanda wannan ciyarwa ya zama wajibi ne gare shi ciyar sai ki ciyarwa din fa inna liman lahu nafaqa to wanda yake dole ne a ciyar da shi yana da dama an ya kuma min malil mumtani'i ya dauka daga dukiyan wanda yake ciyar da shi din ma ya fihi abinda zai ishe shi amma da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azina lihin binti uquba yayi izini ga hindu an ta'khudhu min mali abi sufyan ta cire daga dukiyan Abu Sufyan ma ya iya abin da zai ishe ta wa waladiha da kuma ma waladiha da kuma abin da zai ishe zai ishe yaranta bil ma'rufi da ma'rufi wa yakfi hina qalat lahu bil ma'ruf wa yakfi mun zai ishe ta wannan wa yakfi yana alaka da abin da bai ne hina qalat lahu lokacin da ta ce mishi inna Abu Sufyan Abu Sufyan rajulun sharifun mutum ne mai fatsolo la yu'tini min nafaqati ma yakfini baya bani abu na ciyarwa abin da zai ishe ni wa yakfi waladi da abin da zai isa yaro na aw qalat baniya ko yara na ko bunayya qala tace ko bi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi ki dauka abin da zai ishe shi ke da danki zai amma da ma'rufi kake banda kake mishi banda a wannan hukuncin a sake ki ko ba sake ba akan wannan wata ana sai da ana cin katu a cin katu wata biyu baya ko uku ba mu tsari umar ya tsaye da mu yace to gaskiya wannan abu ba a saye ta ba an kuje kudin da wato gaggan tsama mata irin wannan fatawoyi kun san dan adam yanzu yadda yake da dukiya da sai ake dukiya balle yanzu namiji kawai haka da ya dawo ya ga kina kwakwashin ki kaya yace nafakan da ake magana ana in mata in mace ce abinci kuma abincin gashi tana gani ko ba wai ta aje ta aje ta aje a kullun yayin da suke bukata ta je ta dauka ta dauka ba wai ta aje kuma ta kuma har ta zumta arzalaci ba ba kudin adashi ba ba kudin biki ba a ce kudi ma ya fiki wala da bil ma'ruf ya ai biki ba wai bai baki kudin biki ba an naki magana ba ana magana an nafaka ciyarwa shi ma kuma bako ba wai ya shiga cikin sirrinsa ba inda iyaka ne dama ba ta dama ko da shi bako ne shiga wurin a'a ya ji bashi abinci kuma ga abinci yana gani to ai abinci ba zai wuce shi cikin shi fulat daya to dan ya ci wannan ba wai dan ya zo ya ce to bari in dauka ba wai ba haguri zai yi da shi aka ga yayi ta'addanci kuma wannan kamar misali ne misali in ka wucewa kana jin yunwa ka zo ka wuce wata ƴar gona ka ga bishiya da mangoro ka ci ka ka ka ci za ga ai duka ba ba mu damuwa da wannan amma abin da muke damuwa shine ka da buhu sai ka ga akwai ta'addanci kuma sai haka kullum za ku bada wannan fatawa magana kun ga yayi magana bil ma'ruf shi ko ma'ruf dole dole laki a izina da shi da ya ki baka abin da ke hakkin ka ne to in ka je ka dauka ko za ka dauka abin da ke ma'rufi ne kuma ba za ka kawo wani wani kaidi wanda wanda yake wanda yake ya wuce kuma kai kuma kaidin da aka baka ba ka zo ne gashi ya kinanta abin a inda kake ka kinanta kai ba sai ka dauka ko kuma ka san inda ake ajewa ko kuma yadda laraba ke a da yadda shi a nan a magana ke magana galibi suna da inda suke ɗaki na so da suke aje abu sai kuma su sa wani yaro shi ne zai daga aunawa bawansa da sauransu zai din kula da wurin shi kenan kawai sai sai kawai ta je kawai ta ce kawai ta karu kaza kai ma kuma in ka ga wannan ne kuma ka ba ba da maka zari ta ido ba san gidan bace kamar su kawai su je can su ƙara ta can amma dan an fahimci cewa ko kuɗa da shi take yi ko kuma tana yau tana kai mutane ne ko kaza ko kaza to wannan kuma sai a zo a tattauna akwai lokacin da mace za ta iya ɗaukar kayan ka ta kyauta da shi da kai da aka ba kyautar da ita ta yi kyautar da kuma yaron ma da baya ya taimaka ya buɗe wata ta ɗauka in akwai yaro za ku samu lada a kowane lokacin kuma da ba ta da ba ta da dama ta irin wannan ta'addancin saboda haka waɗannan abubuwa duk abubuwan da suke da alaƙa da da zamantakewa galibi maza Allah in yana in ya faɗe su to kuma sai ka kana nema kuma ka ƙara ragowar a da sauran su sun sanan abin ya fito ka fili kar ka ɗauki wani abu guda ɗaya ka zo ka ce ai shikenan ta bugo maka waya wallahi mijina ne baya ciyar da ni musamman irin fitowoyin da na rediyo ta ba kisa inda yake dan aji abu kilala ba ku yalabi shi ne nauji nauji an ka ka ce barauni ya ce ta barauni ya ce suke ta to ba wannan ake magana ba ga abinci tana gani ta dauka ta ci in kuma babu abincin amma ta raka inda ke da haji dan ta sukokin sha to ta dauka dan da ya magana ya ya faru a ba haka aka yi ba ban da abinci ne na je na siyo shi ta aiki wucewa da iri to inda ta wucewa da iri kuma sai ana dama wata hukunci in kuma ta wucewa da iri ba shi kenan kuma shi kuma dole ya kyale kun kyale kun gane magana ko yawwa wanda yake misali a shi
eh gaji ba cin daɗi ba ne eh to ci gaba bayan abincin misali za ta iya ɗaukar ɗan kwai da masa da soya
ba ba da ne zai wata to inda ta yi da ba a rufe shi kenan ko za ta iya yanka kaza misali a a wanda ya kaza inda yana yi da yawa yana yi da yawa kuma wannan ba abin da zai yi masa Ko- a wanda in ta ɗauka bil ma'aruf shi kenan amma da a je kiyaye ma'arufi ma'arufi ma'arufi a wanda za a ga shi za ta uwa da wani ai ka san eh, shi ba Allah ya shi eh ka san wannan halitta ce ana shi wani in an sa ta ɗin ba zai sai to kaga amma kuma in ba kuma bayar ba sai a dauka bil ma'ruf amma amma ne kar a bude baki da mai gida eh kar ku bude baki da haka yara kanana haka kar ku bude musu baki da in ba haka wani sun zama sun koma mutane dan hali yawa wannan abun kullum duk abin da hakki ne na wani shari'a ta baka ka tasarrufi a cikin hakkinsa to ka tsaya a daidai shi da shari'a ta ajika in ka yalwata ta ce ga a samu matsala kuma yalwatawa shi ke kawo matsala saboda da muka ga yadda zuciya ba da yake ta ku ga yadda yadda hankali ya ya tafi zuwa ga abin duniya kuma kuna cewa ya ya rika taba mushi kuɗi ko ta rika taba mushi sun sukin abincin sa wani ai daga lokacin ya sake ta to kuma shi kansa wannan din idan misali baya yi din amma kuma idan yi sai suke ta taba to zai je jawo zai je ta adalci da yafi wannan abu to ba da alaka katam katayi katayi in za ta kai shi ta kai shi kara amma dai katai wannan aikin saboda shi wannan an yi da a gyara masa aure idan bai ci da ita ba to ina amfani kuma ya je ta je ta ɗauka kuma ta rubuta auren kaga bai bai kawo ɗa mai ido ba kenan da waɗannan abubuwan sai kun duka sai kun rika kulawa yawa shi kuma garan bako sai aka dan kwana ku shi kenan in in dai in ya fahimci in gidan garau-garau ake ci shi kai kullu ya ci an kashe shi kawa da miya in kuma ma an ce to kai fa gaskiya ta gamba da muka zambara zambara sai ka tashi sai ka ga ta kanka kowa adabu da jawab to duk amfani irin wannan katin alƙawarin fiqhiyyan nan kenan wannan duk shi zaka san yadda zaka rinka amfani da sus na sosa a rashin sanin wannan shi sa wani lokaci zaka ga ana ba da dokoki sabahiyat ana ba da fatowi sama sama ka ji kawai wanda mutum ya faɗi fadawa da an yi magana ce ai nasi na kawo masa to ban malamai ka ji ba su kawo maka nasin ba amma ka san kawo maka ka'idoji saboda ai sai da kawai da ake fahimtar nasu sun in lokacin kai kai ta magana ka kawo ka ci gari kuma abin da mutum ya kawo jahilci ya kawo a wajen malamai to amma da yake yanzu gari ne ake a na irin na ruwan bagaja tsakanin himma je dan shehu da kuma zogi dan muhammad yanzu duk ɗan wato tsayen wata ne yanzu a karatu ko tsayin wata a gaban ruwan bagaja ko kun karanta wai mukabala za a zo a yi shi zai fallace shi bayan ya bi shi dare na cewa da Allah kanka baka fallashe ni ka san barkatun nan ba sai ai sai an fallashe ka shi kuma mishi takakiya eh shi da yazo sai wani sai wani abu wani wani baka haka eh yace to wannan me na ka kawo da littafai me nun ara haka ce nun ara a gidanku ra ba haka ai ba jama'a to kun ga duk kace da shi bai iya ba sai ce to wannan ba tsayin wata bane ai tsayi to kawai jahilai tsayin wata tsayin wata tsayin wata tsayin wata wannan dai haka muke fama yanzu a social media za ka baka ilimi ba amma wani kawai zai yi zai kawai ka baka shirmansa amma wallahi sai a zo a ce ai magana sun ce ai ya fuka hoja shi da hadisi ya kawo shi hadisi ya kawo ko da shi ne tsaba kun ji kun ji kun ji lokacin da shagir lamta shi kun ji lokacin da da wanda yake yake mu musa lukuwa raddi yana ne na dan jimani mafotoro yake mashi magana cewa a wani idi da ya yi na farko dai ya sabuta shi da hauka da ko dabanci ne ko wani abu dai haka dai da yake kasan ba shi da tsakin baki shi ba shi da kirki a to da ya faɗi wannan maganganu ya kuma ce shi ko a sa asada mutala asada din shi ya kuma yana zage shi dai zagi dai haka kun inda kusan yana zage zage to sai ya magana cewa ai a ita shi magana idi magana idi dole sai an yi malami sai an yi ma shugaba shi ya yi ma shugaba wato biyayya wannan abu da ya horuji sunansa saboda shi duk abin da ya zo na kanta yana karanta abubuwa da malamai shi ke rubutawa na sharhu sunna so usul sunna ga ana magana ba'atu ba'atu al-umara wal khulafa shi da abin da kanta kenan shi ba bai san akwai hukunci a keɓe akan maganar yin idi ko kin yin azumi kin yin azumi yayin da ka tabbatar shi shugaban ka a ranar ya ce shi ba zai amfani da ganin da ganin wata ba sai dai amfani da lissafin mai lissafi duk bai san wani ba bai taba zuwa ya duba wata kila malaman malikiya ba sa maganar sharad ko malikiya ko hanabila ko shafi'iya ba sa maganar sharadi in za a yi sallaci idi ko za a yi sallacin juma'a sai an ji an nemi izinin shugaba saboda nan ibada ce ai ibada ce sai ya zama izini za mu sallah ba sai ya bayar ba wanda ka inda kawai dai ana cewa ne kar ka yi in kana ji cewa za fitina wannan in ba in ba fitina amma za ku yi ko kuma da shauka kuma da karfin da za ku iya zuwa an zane ku da kuke sai ku yi saboda mi saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'zil khaliq ila ta'ata bil ma'ruf da ma da an ai dan kama Allah da ne to yayin da yazo shiga lamarin ibada to baka da kace sai da izinin sa da maka shi kuma yana mishi ilzamin abinda wannan mazhabin da abinda ya kawo mazhabin hanafiya ne shi kuma ba kaga shi ne san hanafi ba bai san malikiyan ba bai kaga dukkan yanzu ka bada a wurin ba hukunci kenan to duk shi wanda wani ne zai ya ya kawo musu tsun ka ga shugabanni shi zai ci ayar gaza hujja shi kuma wanda bai san wannan sharadin shi a lokacin sa jahili ke ganin shi fitik a harkar addini kun fahimci kun fahimci magana ko to wannan na kawo ku ku fahimci amfanin sanin kawaid da kuma ɗauki ilimi daga matsuntsuwanta kar ku dinga alintika pick and choose kuma ɗan ɗauki daidai haka ba abu ilimi haka matsala ka kanta ta yadda take matsala kanta ta yadda bai san ba kai maganar malik ba da aka rawaito cewa ya ce duk limamin da ya zo ya zama shi lissafi yake gida yake yi ba ba da gani ba ya ce ba ba a yi ba la yaqta da bihi ba a koyi da shi sannan yanzu ya kawo mishi hadisin mun kan mun bata lokaci inda zamu tashi ya kawo mishi ya kawo mishi hadisin hadisin hadisin wanne ne ne cewa asawmu yawma tasumun wal fitr yawma tufṭirun wa zai shi ya biya ta tafsiruna tufsiruna an fara yafsirin mai barbai ne ba tufsiruna wal abha ya mutabahu to shi kashi wannan hadisin ba da malamai da yawa jumhur musu hujja da shi ba cewa wai in za a azumi kuma in za a azumi dole dole sai ka azumi da da da da daukacin ganin wata mutane na'am ibn taymiya da sauransu wannan su ne ra'ayi shine ra'ayin su amma jumhurin malamai suna ganin duk wanda ya gwata shi ɗaya zai na damar azumin sa ajewa ne shine dai ba zai aje ba to irin wannan ka zo ka mutum ilzami a abin da malhabin da bai lazumta ba kansa ba wai yana cikin jahilci kwarai da gaske ba da wannan za a fara hujjan ba sai a zo ka kawo wani hujja ce to amma ba ku ganin akwai fitina ba ku ganin zai tayar da hayaniya da sauransu amma shi kanshi wannan ijin da suka yi ba haramun suka yi ba ba haramun suka yi ba kawai da abin da mu ba ma so shine sakan baki da suke akan shugabanni musulmi shugaba wanda ubangiji ya ba shi shugabanci kar ka maka matsa masa amma magana da kai idi bayan ya tabbata da ta mu san ya cewa abin da ake kenan ba bayan ya tabbata cewa cewa yake shi ba a haifa ba ko jinjiri ne ba za a haife shi ba ka tabbatar ba za a karɓi shaidan ka ba ko kuma ya sa lokaci ya ce daga lokaci kaza ba za a karɓi shaidan ba bayan mun san wannan to haramu ne ma a wajen da yaran cin malamin mu ƙara azumi in ya ce mi talatin ran talatin din sai da mu kyale shi kawai mu kyale shi mu je mu je mu sha ruwa mu wannan shi ne abinda malamai suka faɗa in kun je kurwa wannan shi ne magana su Imam Malik su Abu Malik ibn Hadid Al-Badi wannan shi ne abinda ya karara shi to abinda zai bani ma yake bani mamaki yanzu na masu masu ilimi na social media yanzu sun dawo abubuwa wallahi sai ga mutum ya zo ya yi awa ɗaya yana yana maganganu to ka je ka karanta kai mana babin kawai ka karanta da ma sai zai ɗauko abin da ba ma aka ake yi ba ka ɗauko kawai karantawa wajibcin bin shugaba wa yake bayyana kan shugaba kan bi shugaba ana magana ana magana ibada ce a ce kuma a hurumin da ba hurumin sa ba abin da ake magana kenan Allah ya kyauta yanzu misali yanzu misali yanzu ka haka kamar da yake ji labari hijar jalingo da hijar jalingo ya ce shi shaidu amintattu sun zo masu a jalingo cewa an ga wata amma ba za su yi ba saboda yi ba za su yi ba za su yi sallah ba kuma ba za su yi za su yi azumi ko ba za a makamacin wannan saboda bai yi ga shugaba wa ne ke ana shugaba ana bai yi a irin wannan ya faɗa ko ni ban ji ba to me yanzu misali malami kamar wannan a ce ya faɗa wannan magana wannan sallah ce duk malami ba sa cewa idai a irin wannan gurin wanda azumi gwamin sallah ce mu duk a bayan da muka ta bi wallahi ina daga ce wanda akwai ɗan uwa Muhammad Shehu Giwa akwai lokaci nan da kawai ya jara a shi bai yi ba ina daga cikin wanda ma har ina maɗaukararsa har ma a lokacin ya tsammanin kamar ma ina zargin sa ne ba zargi bane tsokan da ka nake da ku ko ka iya azumin ku sai a lokacin muka ji cewa shi bawan Allah nan shi abin da yake cewa shi ne magana ce ta yanzu kawai ina yake abin sa in an gani a yi in ba a gani ba ba za a yi ba afon ba gani ba in lissafi waɗannan mutane masu ce mushi za a gani su ce a yi in suka ce ba za a yi ba to ba za a gani ba to ko ka ce ka gani ƙarya kake tauraro ka gani na ɗan adam kuma aka samu lokaci aka ce ga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba maganin gani ba ai wannan abun da ne akwai wanda suka zo suka kawo rabu fi'il insha Allah wata zan zo amsa ran asabar ba na'am sakaji sakaji sakaji saboda haka ya saka wani bari cewa shugaba da in sun kawo abin da su dalilin sa za su a rufin musulunci sai ya shafa da wani sakaji shi misali kuwa mu abin da kawai muke ce masa shine a dai ba a hankali har a gane amma wanda ya zo maka cewa lallai shi lissafin mai ilimin taurari ne da shi yake cewa a ɗauka azumi ko a ƙi ɗauka azumi kun kun dace da shi ke azumi in ba ku dace da shi ba ku kun ga wata ya zai ce muku ku ƙara wani kwana ɗaya kwana ɗayan banza da ne ku ƙale shi ku je ku sha ruwa ku in kun in kuna da ƙarfin ku idi in ba ku da ƙarfi ku bari gobe ya ce a zuwa idan a zuwa idan ba za ma azumi a wannan lokacin azumin ba ne suke ba ku ne ba Allah ba ba zai karɓa ba abubuwa ne wanda suke to amma abin da ke bani mamaki shine shine wato a harkar harkar nan wani lokaci wanda ya kace wanda bai kace yana cewa shi kace bike wannan wallahi sai mutum ya yi shi sai in baka yi shi ba in baka yi shi ba za ka ana kawo masa'il za ka iya fasawa ana magana fiqh kaje ka dauko littafai wanda aka rubuta shi dan ta'silin usul laqida kaje ka dauko shi mas'ala ce mas'ala ce ana magana inda yake ba min mawaridi tasarrufi arra'i ba ba za ki ta sallah idan sai da wani ya zo ya ce mana yanzu dai dai mi sallah lokacin da da masu karanta suka faɗa sai ya ce kar mu ka sake mu ƙara ko mu rage sai mu ta tashi yayin da kowa ta muka samu kuma rana ba ta zawali ba lokacin da lokacin da ya faɗa sai mu ta tashi ba ba a ƙara ba a ragewa saboda wani wani shugaba ya faɗa ba ai ba sa maliki da aka tambaye ke cewa ba abin sa la yuqtada bihi wa la yuttaba'u fi zalika haka maliki faɗa ba za a yi koyi da shi ba kuma ba za a yi ba za a bi shi akan wannan ba Allah ya kyauta ya guri mun kawo mun isa tsirari kuma ran tashi wannan da amsa da na kawo muku wannan wannan ka'idoji da kuke gani kuna kanta kamar da wahala kuke fahimtar ta wallahi in ba ku fahimce ta ba za ku yi ba da fatawa ba kuma a daidai lokacin da mutane da cin dubu ɗari tara za su fahimci kamar ka kawo hujja wallahi akwai wasu ɗari ko hamsin sun san kawai inda kake magana jahili ne fitik ba ka fahimci abin ba shirye ba kake yi shirye kake yi saboda duk hadisai da suke magana kan da'a suna magana da'a ne a cikin abin da yake min mazarijin tasarrufin ra'i wani abu ne wanda yake ishtihadi zai shiga ciki shikenan ba abin da ishtihadi baya shiga ciki ba baya iya canza muku lokacin sallah baya canza muku ashru al-akam al-wada'iyya al-akam al-wada'iyya shine ar-ru'ya gani baya canjawa in ya canza kuma ba za mu shiga ba in ya zo ce ba za ku yi ba cewa za ku yi la sama wala ba'a abin da ku faɗa kenan shi ne ake magana inda ba ba su fi ma'aruf wani ba munkar ne ko ma'aruf ya kawo munkar ne kuma ci maganar ko to amma kuma yadda haka kuma wannan ba shi zai bai kuma mu mai da shi kamar ba shi da mutunci ba magana ce wata lokaci fahimta ce su karbawi su lalata abubuwa sun ba da fatawa sai aka bayan da muka iya dole sai dai mu ta bi a hankali amma wannan kwatanta ba ma isa bani akai ba akan cewa wala kuma wajen hisabul hasib almunajjimina ba inda aka yi magana kuma da wajen malamai da farko Allah me kake cewa eh eh kai kaga alaman kaga mishi altafi aka maka ka maka wa kanka azza Allah bai altafi ba kai yaro ne shagiri da yare shi zai gina yana da imkaniya sosai amma ya tsaya karatu wannan shi abin ba da kasa sosai da gaya masa ya kan karatu karatu ba yake zafin kai yanzu to da jamilu a jamilu mun saba da shi da yawa kai in fact ma mu a wajen mu jamilu ma je na kantarwa jamilu gidan dan shi amma ka lokaci mishi tinkiya tinkiya magana ta yi ta yi muni ka kallon ka ce mishi tinkiya da zagi ka ce wai ka ba daɗe baka ashar ba za ka masa sai an baka muri wai ya ya ya wannan ai dabanci kake dabanci ne ai dabanci ne wannan kuma ko ba ma wai dan baka da aibi ba to idan ma ana jin kana shirman ka a cikin bangare saboda dole mai ilimi mai ɗalibin ilimi sai muna da da ladubba munkarin kake inkari da gaske gaskiyan tana hannunka amma sai mutum ya ka hada mutum abu biyu ga ɗacin karɓar gaskiya ga kuma ɗacin usulubi da ma san fara ka lokaci ina yin wani abu ka lokaci in zo in daina yin wannan abin ba daidai bane ta ce ita kun sani to ko ka hada mu kuma da dacin kuma gatsali wurin magana to yanzu da kake ya kake san yi sai ce wannan kalma ba shikenan saboda haka sai mun kula kwarai da gaske dan duba da neman ilimi dole sai ai akwai wanda ake zabi to amma dole sai mutum ya bi ya bi laji duba iri iri ibn taymiya inda zai daga irin inda haka yake yi da abokan husumarsa ai da bai da ba mutum ba labarin shi ba kuma ga yadda ke musu adalci halladu halladu halladu wanda mu in a wajen mu ne wannan mutumin ba ya biya inda muka faɗe shi sai faɗin tsino Allah a kansa amma halladu ibn taymiya in zai faɗe shi ba zai taɓa faɗan maka faɗan sai dai ce maka wannan abin kafirci ne fita daga musulunci ne shi dai Allah ne sama ya yi mutu shi kuma kafira wara'u yana kuma ba zai sake baki a kansa ba to balle kuma yanzu abubuwa ne dai sun lalace kawai dai lokaci mutane ina gaya ma wasu abokan mulki cewa ni dai da wannan in ba dan wato nauyi bane wallahi mutum sai ya bata je yayi sana'a ya kyale sana'a kan nan saboda ban haushi da muke gani yanzu mutum bai sani ba kuma yana magana yana abin da bai sani ba in wannan social media wallahi sun bata abubuwa iri iri na ramu tashi a talib ko an yi wannan ko la yajibu qada'u yawmin nafali idan mutum in an gayyace ka wannan da yake da suna adabu zifaf idan an gayyace ka azumi ka tafi kana azumin nafila sai ka kare azumin ka to ba abu dole bane sai kuma an ce ka zo ka sake maimaita wannan azumin ka rama shi wala yajibu alayhi qada'u dhalika al-yawm ba dole bane sai ya rama wannan azumi وفيه حديثان أشكي أقول حديثي قد أبي الأول لفرقه عن أبي سعيد الخدري hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri qala yace sana'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman na yi wa manzon Allah na shirya ma manzon Allah abinci fa atani huwa wa ashabuhu da shi da sahabban sai suka zo min falamma wa ba'a ta'am falamma wa ba'a ta'am yayin da aka aje abincin qala rajulun min al-qaumi sai wani mutumi daga cikin mutanen sai yace inni sa'im ni ina azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da'afu akhukum dan uwanku ya gayyace ku wata kallafa lakum ya kashe muku kuɗi ya sha wahala sun makala su ce afir ka da azuminka wa sun makala hu yau in shi'ita in kaga dama kai azumi a madadinsa in kaga dama kaga ce in shi'ita kaga sai ya ta'allukin abin da mashi a garin dama da wannan dai shafi albani ya wato ya wato a da mu yana ba kuwa eh mun yi ai mun yi ko haka inda dai alama ko gaskiya gaskiyan ku eh ladin tarku umuri da'wa allati fiha ma'siya da zamu tashi to wala tarku huduri da'wa mutum ya ki amsa gayyatan walima allati fiha ma'siya wanda a ciki akwai wato sabon Allah na taba ku asamin ku je kun zo da shi ba kuma ni ma ba zan tattauna ba sai nan da ku zo da shi amsa waliman kaciya ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتمل على معصية ba dole ba bai halatta mutum ya halarci kiran wata walima ba in ta kunshi sabon Allah illa an ya su da inkara ha sai dai idan ya je ne da ni da zimman ya inkari ya yi wa'azi wa muhawalta izalata da kuma yana kokarin wato ya gusar da wannan abu fa in uzilat idan ya iya gusar da ita shikenan wa illa in kuma ba haka ba ba zai ya kasa wa zabar rudu shikenan sai dole ya dawo dole ya dawo su da ma wato mummuni ayyan suna Allah arda haunan ne in sun in an gara jahi jahi sai su yi maruki rama kamar da kuka sani wa fi ahadith a cikin wannan akwai hadisai da suka zo al-awwal na farko an aliyin qala ya na ku yace sana'atu ta'aman ne sana'atu ta'aman na hada abinci na yi abinci na wato tanaji abinci fada auto rasulullah sai na da mai cin manzo Allah kun ga yadda manzo Allah halin talakawa ali talaka ne a lokacin manzo Allah talaka sosai talaka sosai Allah ya bashi ilimi da abubuwa amma talaka ne bai samu kuɗi ba ma sai bayan manzo Allah ya kuma ga Allah shi so a lokacin talaka kuma ya ya gaita manzo Allah ya kaga ana je neman lada fada a sai ya zo fara'a fil baiti tasawir sai ya zo a cikin gidan akwai wasu wato yan tsanan da ki haka فرجع سيقوم قال فقلت يا رسول الله ما أرزعك بأبي أنت وأمي يا مزن الله me ya koma da kai kai fansa ne ga mahaifiya da mahaifiyata qala sai ce ina fil baiti sitran a cikin wato gidan a cikin ɗakin naku na ga akwai wato wani wani labuli fi tasawir a ciki akwai zane zane wa innal malaika la tadkhulu baitan fiha tasawir fihi tasawir ala kulli wannan magana wa innal malaika kuma wato malaiku ba sa shiga ɗaki fi ta sauri wanda a ciki akwai akwai wato a hotuna ko zane-zane na mutum mutumi wannan yana nuna maka cewa duk inda akwai duk inda akwai akwai akwai wannan munkari a wajen to shi kenan ba za ka je ba ba za ka je ba ina kashi maza Allah ko zaurin cin abincin da ya ga akwai munkari shi shi kenan sai ba sa zuwa sai ya dawo abinsa shine ya ce illa wajabar ruju'u idan za a hira da kai irin ina malaman kunnan kusan lokacin in suka tafi in suka zo wajen mutu da yanzu akwai profesa baban gida yana gaya mana wasu abubuwa da suka ɗan yi bincike akan wannan su ya gani gani ne dai gaskiya kuma na ji wannan wasu daga cikin malamai ma suna ɗan suka wannan abu wannan abu da ake ina malaman ku na wannan na bbc ya yi to abin da dai ya fi damuna shine lokacin da suka zo wajen malami yayin da za su zo su ce mashi su ce mashi me ye kaza na ka me kaza su mashi tambayoyi ba kiɗa babu kiɗa da ba dai suka tafi za su je sa wani abu su sa mashi kiɗa ina kuma ganin wannan shuru a irin wannan ba daidai ne ba ba shi da mace da wannan sai ka wuce da ai to alhamdulillah za ku yi to alhamdulillah amma za ku sa kiɗa ka kusa ka kusa ka kusa magana ta in za ku sa kiɗa ka kusa magana ta ba dan yanzu ai cigaba kenan dan samu wa'azin ka duk kana cewa ka aiki da ka aiki da kai kuma an zo an san ji yayin da aka kawo maganan ka ya da kawo tambaya sai a kawo wani kiɗa bu bu bu bu shi ke sai a ƙara kawo ba to da me me kai kenan ka an kwace maka zane a kasuwa ai ai ko yanzu haka babu haka zalika misali in za a yi da kai in kai kake da iko a lokacin in ka kake da iko ya zama inda za ka giran wani wawa keken wato mutum mutumi ne a wurin in ka kake da iko ka ce a'a to ai ba zai yi ba in kuma ka da iko shikenan sai ka je ka yi tunda haka suke yi ina dai faɗa cewa sabo- saboda mu wasu sai mun duba mun gani akwai abubuwan da za ka gani a in akwai manakin a wurin za ka kawai ka ce ba za ka je ba haka za ka haɗuwa ta siyasa da sauransu in ka tabbatar cin mutunci za a yi ba za ka je ba ko a ci mutunci wani mai mutunci الثاني نبي عن عائشة حديث دقى عائشة أن حشرة نمرقة تاسي واتو والمتاشن كي فيه تصاوير أتكي أفي واتو zane zane na mutum mutumi fala ma ra'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo ya ga wannan zanen nakin qama ala albabi sai ya ya kika a wajen kofa yake shigowa fala ne da kuma yake shigowa fa arafat fi wajhi alkarahiya sai ta ga ko kuma fa'araftu fi wajhil karahiya sai na fahimci mazala ya ki wato akwai alaman canzawa fuskarsa na canza a fuskarsa ta gudu ya rasulullahi atubu ila Allah wa ila rasulihi ya manzo Allah ina koma ma Allah ina koma manzansa wannan ba shi a kirgi ma ba na na tauba din atubu ila Allah wa ila rasulihi wannan sai in tauba ce in ka ce in za ka iya mai da shi ka ce a tuba ila alal mughayara ka ce tuba ga Allah shine ta bangaren ibada ta'abbudan wa talaban li li maghfiratihi wa tauba ila ila rasuli isti'taban wa istirda'an lahu kuma yaso mutum ya zama wannan alal mughayara ce na kuma wurin Allah ta'ala dan ya wato wato wato da na da na fita ta manzansa to yafi mu na kuma koma wurin manzon Allah saboda ina neman abin da ya fusata shi shi ma to yanin abuwa a fahimta ko kuma ka ce ma duk wannan tauba din ba arzu ne kawai a tuwi ma'ana arji'u ila Allah wa ila rasulihi to kuma zuwa wajen manzo Allah kamar zuwa wajen Allah ta'ala ne sai zama wannan ya zama kamar at-tauba ce al-mushtaraka din ba ta bangaren a ibada kasa ba kamar yadda muka bayani a cikin lokacin da muka yi magana kan kitabul ubudiyya ماذا أذنبت؟ menene بنا؟ kaga wannan azzambu shine wato saba mata tai fa qala ta ce sai mazala ce ma ba hadhihi numurqa me me me yasa naga wannan kwatashin kai da irin wannan yanayi fa kuntu ishtaraitu halaka li taq'uda alaiha na sai maka na sai maka ne gashi kaga mace ce tana yin hidima a gidanta ba tare da mijinta ya sani ba ita ta ce da kudinta ishtaraitu halaka li taq'uda alaiha na sai maka ne saboda ka zanga zama wa tuwassilaha kuma ka yi matashin kai da shi فقال سيد مغلا يتي إن أصحاب هذه الصور ما أبو تا ونن زان زاني وفي رواية إن الذين يعملون هذه التساوير ما ما سوى زان زاني يعذبون يوم القيامة ذا مسر ذا انتشى القيامة ويقال لهم ذا شيء مسو أحيوا ما خلقتم قرايا أبن كوكا كوكا هلتا ما هلتا كوكا يبا قرايا وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لكن دا أقوي إن ونن صورة إن ونن هوتنا لا تدخله الملائكة mala'iku ba sa shiga qalat sai ta ce fa ma dakhala hatta akhrajtuha ba zan bai shiga ba sai da na fitar da wannan je na fitar da wannan zane din wannan magana kan zane kuma ku bari insha Allah tunda ina ganin kamar a wannan shekaran kafin shekara ta zagayo za mu zo babu a cikin kitabu tafsir akwai abubuwa da dama insha insha Allah za mu tattauna musamman a yanzu akwai wasu abubuwa da iyaye din yanzu da ake amfani da su shin za a yi ko ba za a yi ba wannan insha Allah za mu ku bi mun bashi eh dan da ka bada wani wani tabi duk ba komi abin da yake da rai yake da sura eh shi magana mafi inganci hoto bai shiga ba hoto wannan namu irin wannan bai shiga ba saboda shi cewa ya ashaddu nasi azaban alladhina yudahuna Allah fi khalqi wanda ce kwanci cewa da ubangiji wajen halittarsa kai kuma yanzu aka dauki aminu cewa za a alamin ne na gani a hoto ashe hoto kuka yi a makaranta haka na faɗa kai ne inda sau da haka wani baya ci in ji malamai magana mafi inganci ba shi ba kai saɓani amma yanzu abin da aka zuwa ba da shi shine tsare iyaye da iyaye nan yana buƙatar ijtihadi tsare da gaske ko sai da iyaye din yanzu dan adam take yi haka kamar dan adam ai ta fina-finai da shi ai ta waye za a yi ko ba za a yi ba sannan idan mun ce tunda ana halatta yin ya tsana ma yara to kabi iya muke cewa tun daga shi har an halatta wato yara su yi amfani da ya tsana to ashe dan ni na je na hada musu ya tsanan babu laifi kenan kun bai tuma istinbatin sa shi yawwa to sai yanzu misali yanzu da da wannan malamai suka halatta irin katun da wayar sauransu shi ma katun kuma ku ba hankali katun inda galibi ake gani a DSTV ko a wasu yaushe na yan Faransa to katun ne da ba ta a ba hankali kwarai da gaske eh sai an je an duba shi ma wannan kuma inda kidan gidan da sauransu sai a ga ya za a yi amma yanzu matsalar da ake fama da shi shine yanzu AI ta kawo mana abin ba na yara ne kawai ba don samu nishaɗi na manya ne shin manya ana iya zuwa musu da wani abin da yake badalle na fina-finai don su kalla su ji daɗi rafahiya ce wannan ajin daɗi ne ko lamari ne wannan kwakwatan ido ne ana musu wannan ko ma wani AI din da ake yi a juya shi a rike ɗaya ɗan adam ya ta abubuwa kamar ɗan adam din ba yi da bambanci sai wanda ya sa ido ya halitta ko bai halitta ba wanda an waye da ake bukatar malamai da su tattauna kuma a tsaya a bi a fitar da fatawa guda daya amma da irin wannan kaga duk mun bashi da an bashi yanzu ba shi ake magana ba an shiga ana ta magana kan abinda ba abinda ma wasu abubuwan ma ba su da yanzu kamar fantami ake ta magana cewa a ya shiga siyasa a kai shiga siyasa a shi jami kanshi a ba shi jami kanshi ba lokacin wannan magana ne a yanzu ko ka ce kai ya shiga siyasa ne ya shiga ba kuma ya ji magana kaza kawai wannan maganar ba ta taso ba yanzu shi ya shiga ko bai shiga ba duk ba shi ce magana ba ya tantance duk da ya da ya shiga wani wani shaidani ya zai zage shi ya halatta kuma an ce wa aida ta yayi makan kwaso yayi ma wali kwaso kwaso da malami ɗaya ne shi ba shi ba shi ba ami bane ya yi nasu ne shi ma harkar addini shi in an zage an kwaso ji ake an zage addini ba ji ake an zage addini ba wallahi ni da dare wani karfe kamar sha biyu da wani abu hakan gidan wani dan uwa tura mu ta ce a'a malami ne ta a'a kuma ka tura mu kuma abin da na gaza kamar kiɗa nake gani wallahi ban taɓa jin waƙar shi ba in tsaya wai in kuna waƙar shi wanda ba wa Allah ban taɓa ji ba sai to sai da na ji so daya ban ji gane me yake cewa ba wai me yake cewa wallahi ban gane ba sai dai na ƙara shiga cikin comment section haka sai na ga a'a an ce da fasari sai na ƙara komawa sai ji cewa yake yi dan kwaya kuma ya sha ba ya sani ya sha ruwan kuma sha ba haba jiya ma an ce ya kara wata mutane ke faɗa ya ce akwai gidan shi na jabi gidan shi na mai tama gidan shi na kaza gidan shi na kaza wannan wani wannan wawa wanda suke faɗa suna cewa rara amma ni na samu shi na zai zama wawa kuma eh fadiri fasiki na ramta shi alhisba ne ko? so wa kuma yan waye yanzu ake wannan magana cewa dole a dole a a danna azzalimi da yake zalincin sa ake kushe masa kuma yanzu wasu sun fito cewa wai ai shi da kansa lokacin wannan magana ne yanzu lokacin magana ne da zaka lokaci saboda ko zaka yi al'amuru bil ma'ruf wallahi bil munkar fa akwai lokacin da zaka yi in ka ga in ka fada wa zai ci wa zai ribaci maganar ka yanzu ka zo ka ce mishi ai shi zama kansa to yanzu wa ka tsara karfa cewa zagin sa sai ka ga wannan ba ba yana daga cikin abinda abinda insha Allah in muka zo a cikin wannan man kana yuri billahi wala mal a la ra'a minkum kana fala ghayru bi yadi za mu ga irin da kawo wasu ba'adu da ake bi wajen wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kai baka je ka ce ya shiga siyasa ba yace baka yadda ba to amma yanzu ya shiga to kuma da ya shiga kuma sai a zalunce shi kuma yanzu wani ya yi zalunce shi kuma sai ka lokaci shi dama kansa wato a cigaba kenan fa sai mun kula da irin waɗannan abubuwan wallahi sosai muna cikin muna cikin jarabawa a wannan a wannan ƙasa jarabawa kuma musamman jarabawan addini yanzu yanzu an daga Allah ban taɓa gani lokacin da abinda manzo ya faɗa cewa mun shiga cikin ayyamul khadda'at irin wannan lokaci ba wasu zamuna wai masu masu yaudaran gaske wanda arruwaibi ba kaskantattun Allah yanzu suke magana a cikin umurul amma lamarin mutane baki daya siyasar mu wawa yake magana lamarin kuma kuma addini wawa yake magana security mu wawa yake magana ruwaibi ba kuma jama'a sun fi son ruwaibi ba din in kai magana ba ta kai ba ta gane naka ba kai ka ta magana a ta a ta haƙuri haƙuri ina za mu tashi ne a ce ne hizba to wanda ba gwada wurin ba zan ci gaba ba ta baki sai satin tsawon makara hisin musulun ku yi ƙoƙari da harkar neman ilimin ku yi mishi azu da ladabi harkar bayar da ilimi ku mishi azu da ladabi da ku karɓa da ladabi kuma in za ku ba da ilimi ku ba da shi da ladabi a san ku a san ladabin ku a ce waye dan gidan mutunci ne ba mutum ya dinga magana kuma ɗalibin ilimi ne da ɗatar rai kamar wani ɗan daba ba laifin ne aka maka da za ka dinga haka za mu tashi to wa zai shiru yanzu wa za ka gani mali mali za a muka ko mukabala ko kuma wani dan ya ayyana nasu gaba gari wane ne zaka gani ya ce ya shi da magana wannan dabancin da mutane ke bai bai ba ba shi da kowa galibi wannan fa abin da muke na wa'azi shiriyan bai wuce kashi talatin ba a inda ba da ilimi ne amma kashi saba'in wallahi ɗabi'a ne mazala da yawa fa galibi da ɗabi'a bai ci su ba da ɗabi'a ya ci su kyawun mu'amala kuma ya kyawun kai sako amma wani ai akwai wanda za ka kawo mishi hujjan ya kaga mishi kwaya da ce ba zai yi ba ba zai yi ba amma wani kai zaka ci kai zaka ci wato wannan din sa sai sai musulun a mun kai wannan wannan baitin wannan abin da uku alhamdulillah alladhi afani ko muna magana a cikin game da azalul istiqaz min an-nawm zikirai na wato farkawa daga bacci alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina lahu wa azina li bi dhikrihi dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya lafiyantar da ni a jikina wato ya kubutar da ni daga dukkan wani abin ki a jikina kenan wa radda alayya ruhi ya kuma dawo wanda ruhi na raina tunda dama lokacin da kai bacci an karɓi ranka sai dai yanayin karɓan ba kai karɓa da mutuwa ba duk da tana da alaƙa da kai akwai yadda da rana an taɓa ka kuma zan zai dawo wa azina li bi zikri kuma yayi min izini in ambace shi gashi ina ambatan sa a yanzu wannan hadisi ne Hassan ya ce Imam Tirmidhi ya ruwaito yana da wata hanyar Sufyan ibn Uyayna daga Muhammad ibn Adlan daga daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah isnadi isnadi ne Hassan amma ka ga na wata isnadi sahihi wasu daga cikin malamai Muhammad bin Ajlan suna ganin fika ne gaskiya duk wanda ya magana a kansa ba bai dace ba ma Malik ya daga wanda ya magana a kansa duk da malamin sa ne kuma Malik ya taba yin magana akan cewa ya dan soki hadisin sa da ya kawo hadisin sura hadisin sura inna Allah khalaqa adama ala surati ko situ da dira'an Malik sai ya magana a kansa cewa ai shi ba ya fahimta abubuwan nan ba gaskiya ka ko damu da shi da masu jani bin Uyayna ya ci gaba da wasa kashin saran malamai yana fi inganci shi sahihul hadisi ne an kuma muka cewa sahihul hadisi mutum hadisi yanzu ingantacce kuma a cikin hadisin kai tsaye an faɗi cewa idan mutum ya farka in ya farka yana dama yayin wannan addu'a alhamdulillah da bi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi to sai rana ayoyi bari mu fara makaranta daga mai mai mai shayi akan su wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasai waktilafin laili wannan hari da kuma sabawan dare da yini la ayatin ayoyi ne da ulul albab ga masu hankali su zo su shuɗe su zo su shuɗe to alama ce cewa yanayi na tafiya ga alama ne cewa zamani na tafiya alama ne cewa kuma akwai wani mai juya su akwai wani mudabbir a bayan su allazina yadhkuruna Allah masu hankali da su ne wanda suke suna Allah ta'ala qiyaman a halin kasancewar su a tsaye wa qu'udan a halin kasancewar su a zaune wa ala junubihim a halin kasancewa wasu a kwance wa tafakkarun suna yin tuntuntuni fi khalqi samawati wal ardi a cikin halittar sammai da kasai bayan sun ga ajaibu na ubangiji da kuma girman taskan ubangiji sai su ce rabbana ya ubangijin mu ma khalaqta hadha batilan baka halici wannan a banza ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ka tsarkaka wato ka kare mu daga azaban wuta rabbana ya ubangijin mu innaka man tudkhilin nar lalle ruwan da ka shigar da shi wuta fakar akhzaitahu ka nisanta shi daga alkhairi wa ma lizalimin min ansar da dai azalimi ba su da mataimaka rabbana ya ubangijin mu inna na sami'na munadiyan lalle mun ji wani mai kira yunadi lil imani yana kira zuwa ga imani an aminu da rabbikum cewa ku imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana saboda haka kai mana gafara ashe ya ta wasu da suke gina suna ta wasu da imanin su faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana zunubanmu wa tawaffana ma'al abrari ka kashe mu tare da mutane na gargaru rabbana ya ubangijinmu wa atina ka zamu ma wa'atana abinda kai mana alkawari ala rusulika a wajen manzanninka a harshen manzanninka wala tukhzina karka tozarta mu yawmal qiyamah da shal qiyama innaka la tukhliful mi'ad kai din lalle ba ka saba alkawari fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji sai an sa musu wannan addu'a nasu anni cewa ni din la ubi wa amala amil minkum ba zan tozarta aikin wani mai aiki a cikin ku ba min zakarin aw unsa na daga namiji ne ko mace ba'dukum min ba'd sashi daga cikin sashi walladina hadu lalle wanda suka yi hijira suka yi kaura wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajen su wa udu fi sabili aka wato cutar da su a tafarki na wa qatalu aka kash aka wato yaƙe su wa qutilu kuma aka kashe su la ukaffiranna anhum a a a a wa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kan- zan kankare musu zunuban su zan bace wa qatalu da qatalu qatalu sun yaƙi kuma aka yaƙe su shine qatalu qatalu kuma sun kashe eh qutilu kuma shine an kashe su لو كفرن عنهم سيئاتهم زن كان كان يوم ذنبانسو ولا أدخلن لهم جنات يقول شكا دسوء الجنتين تجري من تحتها الأنهار وان ورمت بدانا بربشنتا ثوابا من عند الله ولا لا داعي لغدا أبنجده والله عنده حسن الثواب لا ما دي ألا ورشني كري kyakkyawan lada yake kyakkyawan dubuci yake la ya horar naka takallubul ladina kafaru fil bilad kada wato ya ruɗe ka kai kawon kafirai a cikin gari din mata'un qalilun karkawan da suke yi jin daɗi da kaɗan kuma ba awahun jahannam sannan kuma wato makomansu wutan jahannama wa bisal mihad tur da wato makoma ko mashin fada ko kuma inda mutum zai je ya tsuguna a wajen in ta zama ita ce wutan jahannama lakin allazina taqaw sai da wanda suka yi sun kiyaye ubangijin su ta kaura bahum lahum jannatin su suna da ajanatai tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu ke gudana birbishinta khalidina fiha can nan za su dawo ba nuzulan min indillahi gara ya daga wajen ubangiji wa ma indillahi khairul lil abrar abinda ubangiji kuma ya taskace ma ya taskace ma munai shi yafi alkhairi ga mutanen kirki wa in min ahlil kitabi daga babu a cikin ahlil kitabi laman yu'min wa in min ahlil kitabi wa inna min ahlil kitabi afwan daga cikin ahlil kitabi laman yu'min billahi a ci akwai wanda ya imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar muku wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar muku su ma khashi'ina lillah a halin kasancewa su sun masu kankan da kai ne ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayar ba sa musanya da ayoyin Allah ta'ala farashi kadan ulaika wadannan mutane lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladin da ke so dan ubangijin su inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gawon hisabi ne ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru ya kuma da suka yi imani ku yi haƙuri ku jure wajen haƙuri wa rabidu ku yi ribabi واتقوا الله لعلكم تفلحون كنت يا ubangiji ko kwa samu rabauta bayani yazo insha Allah maka da sati mai zuwa eh isbiru shi haƙuri sabiru shine musabara musabara wasu kace wannan yana nuna mubalaga ne na haƙuri eh kamar kamar kamar abin na na na wato zunguro su abin amma wasu suna kokari suna ƙara tunkuɗe shi ta hanyar haƙurin shi ne mufa'ala na wanne ne zafi alkaba'ir alkaba'ir inda ba sami wata in bafu an sa eh an samu a'a wannan ayi da ka tura min duk ba shi ne ba eh na mashura sa ba shi ka tura min ba an same shi to sai na ga kamar wanda ka turo mu an na ji duba na ce maka din na duba na ga na hada na ga okay to da za mu tashi abin da ke faruwa kitabul kabair din nan na az-zahabi az-zahabi az-zahabi ya wallafa littafi na al-kabair da ya wallafa littafin al-kabair sai ya kasance sai ya kasance galibi abin da ya zo da shi sai aka sami a hannun wani ina ganin ko baturke ne zan sake taƙiƙi insha Allah Eh, shi na mashuɗin hasan ne to bari zan baka magana to sai aka samu wani ko ko sharhi ne zo yi ko yane ne to sai ya dinga hada shi wasu ɗan hikayati da wasu abubuwa aka wanda babu su da za mu kawo ba to kuma da aka ji za a wallafa littafin sai aka wallafa da irin wannan da- da shi- da shi a haka da sharhin da waye da sauransu da an haɗe su to ta ga abin ya haɗe kwarai da gaske dan akwai abin da ke hikaya ce ba tsila mabu'a da irin wannan zaka ga a gwara ta wasan littafin daga baya kuma in za a shiga da sharhi ne to sai a sai a abin da sai a bambance ba samu lokaci bane na- na so bi dan za ga wani lokaci in ka sallama shira sannan inda inda za a iya kawo dan kaɗan ne mun kusan bai ma fi kai rabin littafin ba kamar irin nasa amma ragowar duk ƙare-ƙare ne da shi wancan ya yi mushra ya samu ya samu ya yi tabi'i ya fitar da shi a kamansa da san yadda azamu ya rubuta kazamtar shi kazamtar shi to yake cewa muna cikin kabila ta ta farko ko ko ta biyu ne Ah, sai shirka ne aiko to kaga duk wannan duk ƙare-ƙaren shi wancan ne Ah, warawa adi bin hatim abbayi adi bin hatim abbayi ya ruwaito a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce yu'mar bi fi'amin za a yi umarni da wasu mutane ai jama'at shine fasara maka minan nasi daga cikin mutane yawmal qiyamah ta kiyama ila janna za ce su zo aljanna idza da law minha sai sun zo kusa da aljanna wastanshaqu ra'ihataha sun ji suka ji ya rabu da wastanshaqu ko wastanshaqu suka ji suka ji kanshinta wa nazaru ila qusuriha suka kalli kalla wato belayen aljanna wa ila ma a'adda Allah ma a'adda Allah li ahliha fiha da kuma abinda ubangiji ya tare darma dan aljanna nudu sai a kira su cewa anisrifuhum anha to ku- ku kautar da su daga aljanna fa innaha lahum la nasiba la fa innaha fa innahum la nasiba lahum fiha ba su da rabo a cikin aljanna fa yarji'una sai su koma bi hasratin da da wato cizon yatsa wani dama da kuma dama ma raja al-awwal wal akhir bi mithliha na farko da na kashe ba su taba komawa da nadama irin wannan ba sai ko zai su ce rabbana ya ubangiji lawa da kansa nan na da ma kutan kashi kashi da mutum alfarwa dan a fari qabla an turiyana ma arifana kafin ka nuna mana abin da ka nuna mana min tawabi na tukwici ba adatta li awliyaika abin da ka tanadar ma wato waliyanka la kana ahwan to da abin la kana ahwana ala da abin ya fi sauki a wajen mu sai ya kula Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce zalika ma aradtum bikum yace ai haka da ma ka yana fata kuma ku ji haushi Ah, ah, kuntum idza khalawtum kun kasance idan kuka kun zama kun kun kun zama ku kadai kun je kun tsaraita da ganin mutane barastumuni bil abaimi a bara su muni bil abaimi sai ku dinga wato bayyana mun manyan laifuka manyan kasaba da kuke yi wa idza laqitum nasa in kuka haɗu da mutane kuma laqitumuhum mukhbitina sai ku gamu da su kuna masu da'a tura'una nasa kuna yin riya bi a'malikum da aikace aikacen ku khilaf ma tu'duni sabanin abinda kuke bani mu qulubikum a cikin zuciyanku hikmun nasa kun tsoron mutane kun ji kwaljinin mutane walam tahabuni ku ga girma na ba wa ajlaltumun nasa kun girmama lamarin abinda mutane za su faɗa a kanku walam tujillu ne ku kuma ku girmama ni ba wa taraktum lin nasi kuka tsirin abu saboda mutane walam tatruku ni kuma ni kuka ki kuka ki bari tsirin abu saboda ni ya'ani la ajlin nasi fal yawma dan haka yau ne uziqukum alima iqabi zan dana muku mafi radan azaba na ba ma haramtukum min jazili thawabi tare zan hada muku da tare da kuma wato abin da na haramta muku na wato da kabakin tukucin da zan ba mutane ya yi daɗi ko kuma ru'i ne Eh, na ƙarya ne wannan Eh, ba- babu shi an yi dama matsalar matsalar hadisai wanda ba su yi musu inganta ba kenan Eh, za ka ji za ka ji musu yan bayanai haka ta faɗa ta faɗa to amma dai amma dai wannan ba shi ke nuna ba shi ke nuna ubangiji ba zai iya yin irin wannan din ba zai iya yi ko ba shi ke nuna cewa masu riya ubangiji ba zai musu wannan ba ai kun ga na ta kiyama ya ya aka rauce ubangiji zai yi ma zai yi ma munafikai ai abin da zai ma munafikai shine ai ce musu zai yi kowa ya je wajen abin da yake bauta to duk wani wanda yake bautan wani Allah a duniya karara ya fito fili ya nuna sai a ce to sai to zai bi shi masu bautan kaza masu bautan kaza masu bautan kaza to Allah sai a ce bakan yayi ya kyale munafikai a cikin mu ya kyale munafikai to da kyale munafikai a cikin mu a shikenan sai sai daga baya sai ubangiji ta jalli wasu malamai sun fassara ma cewa shin munafikai a wannan wurin za su iya ganin ubangiji ko ba su gani ba sabani na malamai wasu daga cikin malamai su ibnu khuzaima suna cewa suna iya gani inna innaka karihu ila rabbika kadhan fa mulaqi sai wasu malamai suka ce a'a wannan kuma shine abin da aka rubuta daga Shafi'i daga Malik yana cewa a'a ubangiji cewa yau zuwa yau zin nazira ila rabbiha nazira ubangiji ya alakanta ganin ubangiji ne da ganin sa ne da cewa wannan ni'ima ce ni'imar da aka gadar mutum ya haske kuma wasu suka ce a mana a janna je amma ba a ce a sasa kiyama ba wajen lokacin za a tashi kiyama lokacin da ubangiji ya zo zai ce mumunai zai zo musu a wani ya kama wanda ba irin shi ne ya sanar da mumunan ba sai su ce a mumuna jiran ubangijin mu ne sai ya zo daga nan sai ubangiji sai ya zo a kaman da ya sanar shi da su irin shi sai daga nan sai su bi shi to a nan lokaci ne ubangiji zai bayyanar da ya mai shufa an sa'in da kuji ana magana zai bayyanar da da ma'in kyamansa sai ce kowa ya sujada to kaga ma'in kyamansa a nan har daga cikin munafukan mu a cikin mu ka suka shiga a nan kaga za a iya samun wannan to a lokacin ne sai a shi ya kasa ya kasa sujada din shi munafiki to shi kaga akwai akwai kwatankwacin abin da shi wani hadisin ke faɗa sannan kuma banda wannan daga baya abin da suke yi na imani da ibada za su samu hasken su sun ba fakan lokacin za a ce to shikenan duk ku tafi kuma to yayin da suke tafiya ko zan haske shi haske a lokacin shi hasken ka shi zai haska maka hanya to daga nan sai ubangiji sai ya bice ya bice hasken su to shine sun suka tashi in suka tashi sai ce ya ya faru sai ce to ku kowa baya ku ba shi ma ubangiji ya rama eh ya rama abin da suka masa ba cewa ba sai an ga kamar nasi aikin ba zai ki to sai a ce to ko ba ku gani ko baya akwai sai in kowa kuma zai gani shikenan a sai sai a sanya a su tsakanin su to wannan kusan kusan irin wannan da akwai shi a cikin hadisan hadisan manzo Allah sai dai da wannan zubin da ya taka imani da Allah cewa wannan zubin magana manzo Allah bane Shaku Albani gashi ya ya ce mawdu'u imamu tabara da a cikin alkabe da albayan hafi a cikin shu'abul iman suka fitar da shi ya zama ni bana iya tana isnadin sai mu tashi wa sa'ala rajulan rajulun rasulullah ta tabaqatul muta'allimin bin usul ulama ar-rabbaniyin la Sheikh Muhammad Sani Umar na za mu tashi na za mu tashi sittin da biyar wani za mu tashi su bayan sauri to wanda daidai yana magana tawali'u na malamai ya yi gama magana kan shu'uba ibn al-hajjaj zai yi magana akan kuma zumansa abokin karatunsa kuma kaninsa a shekaru da kuma riskan wasu daga cikin malamai domin shi ba yana ya rufe wasu daga cikin malaman da shi Sufyan bai riska ba irin su Qatada ibn Da'amat as-Sadusi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Kufi Amir mu'min a cikin hadisi general ne shi star general ne in an je wajen sa to shi an riga an kai maganar tike ba shi ne kawai zai iya kallon Imam Malik ya ce ma Malik ba ba hadisi ba saboda abin da Umaydi ya bashi na hadisi ya hadisai sosan gaske Allah kuma ya mashi kuma ya fara abin tun yana yaro karami sa'o'insa da yawa wanda a shekaru ne da suke a shekaru shi sai samu ya riske wasu malamai wanda su sa'o'in shi inda an bata shekarunsa da za su riske su ne a lokacin sun su kurkuce amma shi sai same su lokacin gari a garin su aya da ruwayi da yake kaga kamar ruwayan da yake daga Abu Zaka Sabi'i ruwaya ce qadimiya wacce take sahihiya kuma kamar ruwayan da yake daga Aba al-Qurasani ruwaya ce sahihiya amma galibi sa'anninsa irin su Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi da sauransu da sauransu zaka ga duk suna ruwayan da suke yi zuwa ga waɗannan malamai ruwaya ce wacce take lokacin da mutum ya samu su kurkucewa da malaman suka samu su kurkucewa to wannan shi Sufyan bin Sa'id al-Thawri da wuya ka samu a cikin malamansa wani ya saba masa malamai su haƙura su ɗauki na wancan malamin su aje na sitna dauya sannan da Allah ta layi shi al-itqan wani abu da zai baku mamaki amma za ku ga shi'uba da da sufyan ba su yi waya da wani zuhuri ba to akwai dan abu da ya dan shiga wani abu da ya dan shiga suka yi baya wajen az-zuhuri ba wai dan ba su yi zamani shi zamani shi sarai kamar da malik ne ya yi ruwaya wajen kata da shi ba a yayi ruwaya zamani da shi sarai shi ba wanda wasu abubuwa ne kuma wanda in kuka shiga cikin tafai na rijal za ku gani Allah ya da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Kufi ya rasu shekara ta 161 fa innahu kana ma'a kaunihi ahad asatin as-sunnah tare da kasancewa shi ɗaya daga cikin tiraku na sunna wa min umara al-mu'min fil hadisi kuma sai daga cikin ya daga cikin jarar jarar na ilimin hadisi fi tsarkar imam malik a cikin tsarkar imam malik tsarkin imam malik wa nazara'i da kuma kinnansa wa tabbaqat shuhratuhu al-afaqa kuma shaharar at-tauri ya kara dukkan sasanin duniya a lokacin na ilimi wa aqbala alaihi tullabul ilmi tullabul hadisi kuma wato malaman hadisi sun dinga kwararowa zuwa wajensa min kulli saubin wa adami ta kowane tun da bangare wa ma hada tare da wa ma hada kulli duk da haka kuma ja an khalad bin tamim ya zo daga khalad ibn tamim annahu qala ya ce ra'aytu sufyan ath-thawri makkah na ga Sufyan Sauri a Makka wa qad aktsara alaihi ashabul hadisi malaman hadisi sun masa yawa a wurin ma za su dauki hadisin sa fa qala sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhafu an yakuna Allah dayya hadhihi al-umma haythu ihtija ila mithli ku ji abin da bada Sufyan Sauri ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina gudun ya zama ubangiji ya tona wannan al'umma ne ta yanda al'umma ta buƙaci iri na ni kadai ka saurari hadisi na ina sauran malaman suke ina suke duk a lokacin sauri kaga ake wannan magana ko saka wani tawalu ne a sauri ya nan manyan imamai manyan malamai babu kowace ta kowace kofa yana shiga shi babban malamin fiqh ne babban malamin hadisi ne babban malamin tafsiri ne babban malami ne kuma na tsoron Allah da tawalu da gudun duniya ta kowane babu shi imam ne a wajen amma kun ji abin da yake faɗa yake cewa a ce ina gudun ka Allah ya zama wani al'umma ta yi wani laifi da ubangiji toza ta ta ta yadda ya bukatar da su zuwa gani kadai a yanzu a sauri za ku yi shi malamai da yawa amma kaji abin da ke faɗi amma yanzu za ka kai gani yanzu wani gani yake cewa shi yanzu gabatar da jikitar wannan abu ne wanda yake a kamar abin ya daga kai ne su kuma a lokacin da ya ce ki ƙara samun shi ya ƙara samun tamalu lokacin da ya ga jama'a sun mishi ruwa lokacin ya fara samun ya ƙara samun tawadu shi ya kulu hana min shi tawadu'i yana faɗa wannan magana da saboda tsarin tawadu'in sa wa adam ya ru'atul fadl lil nafsi da kuma rashin ganin falalan kai wa illa in ba haka ba fa innal umma al umma in lam tahtaj ila amsal sujud at-tawri fi zamanihi idan al umma bata buƙaci ire-iren sauri ba a zamanin sa wa ba'da zamani da kuma bayan zamanin nasa fa ila man tahtaj to wane ne to wane ne wato za ta bukata al'auzai yana cewa ilimin nan da wato ya zama mabuwayi abin girmamawa a lokacin da kawai zuwa ake wurin malamai su zaya maka a magance ka haddace amma sai ya zama an tobe ta lokacin da aka fara rubutawa ya zama wanda ba ahalin ilimin ba yana shiga ni kuma sai in ce to al'auzai bai zama lokacin ba ilimin nan da can yana nan mu'azzazan mukarraman lokacin da ma za ka je ka ɗauki littafin wurin malami ka karanta ba lokacin da ya shiga social media ba inda ya zo ya ga wanda zamu yi da sai addu'a kuwa sai addu'a haqqan da gaske in ji malam hallahu ghayr wahid min min kibari bi imati almu'min fi fil hadith da cancanta da kuma gaskiya da yawa daga cikin malamai manya sun mishi shaidan cewa shi shugaba ne na hadisi amirul mu'minin fil hadisi mirin daga ci akwai shu'ba ibn hajjaj abokin sannan wa ibn uyayda tsaransa ne wato yana da karshe kadan tsaran su wakili ne shi amma kuma yayi tare da malamai da shi wa abu asim abu asim shine abu haka ibn makhalat wa yahya ibn ma'in da yahya ibn ma'in wa ghayruhum da wasu su qalu jami'an duk su arwaci sun faɗi cewa sufyan al-thawri amil mu'min fil hadisi sufyan al-thawri a ilimin hadisi to shi daga bangaren daga shi mataban da ya kai mataban da babu babu mataban gaba kuma kan shiga amma da mini zait ko a bashi a bashi ko hammad ibn zaid ibn jarham kuma shi ma wani malamin ne to wannan amfanin karantawa shi ne mu mu kan mu kwalliya da wannan lokacin da kaga ubangiji ku zuwa ga lokacin um, umar abdul aziz da can kusan shi dan gayu ne ba mai dan sa kaya haka dan dan acan acan da dan amma lokacin da ya sami shugabanci ni sai daina wannan wasu daga cikin abin da ake rawaita daga wajen sai yake cewa ito ai da ta ana yi ne za ka hawo da maka yanzu kuma ka tawo da maka kuma sai kai tawalu uku ba sai ka tawo sai ka sai ya sauka sai ya sauka shafi ne za mu tashi ta'alimi wallahi saboda jimawa ka ga na ya alama ban san me zan yi auren ba da me nake zan duba muku auren da ya alama ba kwata kwata ban sani ba alamar ta an dade ba a yi ba bari mu ɗauko katin mu ɗauko na tuna na ne ne to na ne ne وقال شيخ الامام الاستاذ شرف الدين العقيلي ايه الذي هو وينبغي اي شيء في الفهم to a gabaninsa ne kuma ne wani alama ma wanda ya ga ban san me alama me ba za ku yi tunawa ta yi alama kamar da na ce zan duba wani abu a wurin da ɗauko kashin da ɗauko muji ina tuna to in mutuna ba kuma sai ya guri kuma wa kana shaykhul imam babban malami al ustahu kar kuma ta yana yayi magana akan akan akan wato qadaru sabqi as-sabq a asali in za a karanta abu ko qur'ani ko kuma karatun ilimi ilimi musamman irin zannan alayi ishrawi to inda ake yi ɗalibin zai je ya rubuta an fahimta afuwan ko bai rubuta ba dai ko kuma amma in ya rubuta din littafin da wanda zai samu ya karanta din to in ya zo sai su layi ina jin girma makatan bala nazar kawai shi ma haka yace ma wanda wurin karatun layi so wanda ya zo awwala awwala haka za a yi masa to daga wani sai aka mai da duk wani darasi fishi da za a yi sai a kira shi da asabuku rigayi da ake wajen fafata wajen neman ilimi an fahimci maganar tasu ko to idan aka zo galibi abinda ka karanta in ahalari ne kake yi to abinda ka karanta za ka je ne ai daga baya ka ji ka haddace shi in kurani ne haka za ka je ka haddace a allanka inda dai kuka saba ko ka sani ana yi to idan ka zo za ka zo za ka bada shi sai malamin shi ne ce maka abin yayi to shi ne suke cewa to in za ka ɗauki abin da za ka haddace ka haddace abin da za ka iya kai tsaye za ka maimaita shi so kaza so kaza so kaza kun fahimci magana so anan ko yawwa wa kana shaykhul imam al-usam sharfuddin al-aqili wannan malami ya ce rahimahullahu ta'ala ya yana cewa as-sawabu indi abin da yake daidai a wajena fi hadha ma fa'alahu mashayikhuna shine abin da malaman mu suka yi rahimahullahu fa yana kanu yaktabu al-mubtadi istigharaat al-mabsuti suna zabar ma dan koyo farko ya fara kallon ya fara duba kalin tafai tukuna la'annahu aqrabu ila al-fahmi wa ad-dard saboda yafi kusanci furtar da shi zuwa ga fahimta da kuma haddacewa wa abadu anil malalati kuma ya fi nesan tashi daga kosawa wa akthar wuqu'an bayna nas kuma an fi samun shi wajen mutane wa yanbaghi an yu an an yu'allaqa as-sabq ko an yu'allaq ya za ku yi dabtin sa eh an yu'allaka ko ko ina wani yu'allaka ne yanbaghi an yu'allaka sabq sabq ba'da ad-dabt wal i'ada kathiran ya kamata yayi ta'liki da shi abin da ya haddace din bayan haddace bayan kuma ya maimaita abin da suke kira ta'liqu sabq shine bayan ka haddace kun fahimta bayan ka haddace daga bayan kuma sai ka zo abin da ka haddace din sai ka sai ka dai rubuce rubuta shi fahimtan ka to wannan shi yasa a san ka fahimta ko baka fahimta ba ina ganin ma kamar nan ne nake cewa zan duba muku nake inda shine aka yi fasalin ba daya ba فينبغي أن يعلق أن يعلق سبقه لا إنما أن يعلق an yu'allaqa sabqu ba'da ad-dabd ko an yu'allaqa in kace yu'allaqa ya'udu ila al-mubtadi din kenan ila al-qari ila as-sabiq in kace yu'allaqa wato kawai yana al-ba'il majhul kenan an yu'allaqa sabqu ba'da ad-dabd a dan yi wani ta'aliki ma wato shi abinda ya ya karanta din bayan ya haddace wani ayatu kafiran bayan kuma ya ya maimaita da yawa fa inna hu nafi'un jiddan wannan abuna da amfani yana da amfani wala yaktubu almuta'allimu shay'an la yafhamu amma kar dalibi yayin da zai zo yayi wannan ya rubuta abin da bai gane ba fa inna hu yuridu qiyata tab'i wannan yana gadar masa da wato gazawa wajen dabi'a ya zama kana da wato wani wani rashin ya gadar maka da rashin himma dabi'a na rashin himma wajen neman ilimin naka wa yudhibu alfitna yana kuma tafi da zarangwana wa yudhi'u awqatahu kuma yana bata lokacinsa wa yanda zai ayyata hida ya kamata ya kokari fil fahmi wajen fahimtar abin da yake karantawa a amil usabi daga malami aw bi ta'ammuli ko da hanyar yin nazari wa tafakkur da kuma tuntuntuni wa kana takrai da kuma yawan maimaitawa yawan maimaitawa yana sa fahimta ya zama ya ƙara fahimta fahimta ya ƙara fahimta fa innahu idza qalla sabqu idan ya zama karatun nasa yayi kadan wanda zai haddace wa kasrat takraru idan kuma maimaitawa yayi yawa wa ta'ammul da kuma tuntuntuni kan karatun yana yawan baraja'ansa yudraku wa yafhamu za a gane kuma za a zai san karatun kuma zai fahimta faqad qila saboda ai an faɗa cewa hibbu harfaini haddace harafi biyu wato karatun ɗan kankani khairun ya fi ya fi alkhairi min sama'i qiraini akan ka ji laftu biyu laftu biyu na na ilimi laftu biyu na ilimi ka ji shi ba tare da ka fahimta ba to ba kai harafi harafi harafi harafi haka haka kai karshe kada dai kuka sani wannan yana faɗa azum yana faɗa cewa من رام العلم جملة ذهب عنه جملة إنما يطلب العلم على مر أو على كر الأيام والليالي على على كر الأيام والليالي وفهم حرفين فهمت أنا في قلوبكما خير يا فعل خير من حفظ وقرين أكن كحدتي لفو بيو لا إلي لفو كفا لفو أيكو وبعد بعد أقول هذه أنا مكتل لفوة duk wani abin da za ka duk abin da misali wani buhu da za ka sa shi a bayan kaka to ai kayan lafu ke da to galibi ba ana ba ana sa ma jakuna wannan lafu ba to ka ka kira shi bangala din amma in ka ce lafu da yafi in ka ce bangala ne kaman kai ihtisasin sa wannan yawa yawa ko kayan raƙumi ko kayan jaki haka da sauransu to ko ana yi ba sai ku magana ba ba mu da mun sani ba babu da kuna wurin ku babu ko ko ba jami'in ba mun sani ba ja kuna ne ko ja kai ba an ce ayi sabari iktulifa kamar kamar cewa akuyoyi ne wasu sun ce wai bai awakai ne amma kuma wasu sun ce cewa akuyoyin shi ma lahu wajhu to amma dai Allah da mu da harkan bace wa idza tahawala fil fami in yayi sakaci wajen fahimta wala mithli kokari ban marata so daya amarta ne so biyu ya atadu dalika to zai saba da yin sakaci din koyaushe wala ya fahimu kalama da sai zai zama ba zai fahimci magana mai sauki ba dan ba zai Allah ya tahawala fil fami balla shay ya kamata kar yayi sakaci wajen fahimta ya kokari wajen fahimta din wa yad'u Allah ya roki Allah wa yatabarra'u ilayhi kuma ya dinga ya dinga wato kaskashar da kansa ga Allah yana roƙon shi ya gane da shi abin da bai gane ba ibn taymiya kun ga duk da ilimin sa da tafsiri da Allah ya bashi ku duba ga usulun fi tafsir nan da muke karantawa wanda a yanzu ya zama wato kacokan kana ice mata tsawon fakulti guda ma ko ismi guda ake son a fitar da ita bangaren ilimin tafsiri zama ne ɗaya kawai tambayar sa aka yi kuma tambayar ma ce ba taƙiƙi ne ba abinda kawai na sani ne kuma zuciya ta iya faɗa a yanzu ai haka ya faɗa cikin ƙudumar littafin ukuntuna amma kaga tare da haka ya ce wani lokaci yakan karanta tafsirai tafsirin aya yau kan tafsirai sun fi saba'in kuma daga baya kuma ji bai gamsu da abin da ya karanta ba sai ya je ya sami wani waje kamar tsohon masallaci ko wani abu sai sa goshin shi a ƙasa yana cewa ya mu'allim muhammad allimni ya mufahima sulaiman fahimni ya wanda ya sanar da annabi muhammad bin sanar da ni ma wanda ya gane da ya gane da ya fahimtar da na musulman ni ma fahimtar da ni irin taymiya ba in an san waye shi kuma kaga yana yin wannan tsakamin ba da aula shi yasa kuma ubangiji ya amsa mishi addu'a yana da littafi da yayi mujalladi haka wanda ba mai yawa ba ko biyu haka na in ba dan ba taƙi iyayiya ba ta iya zama bugarji daya dan ta taƙi iyayiya ne tafsiru ayatin ashkalat tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min mufassirina sunan littafin ba dai aka yazo na tsammanin ba shi ya rubuta ne kawai a matsayin magana tafsirin tafsirin ayoyi da yawa da ya samu maganganun tafsiri sarkakiya har ma ba a cika samun magana daidai a cikin wani tafsiri ba bal ba ma a samu sai kuskure ya musu gyara akai yanzu ka aya kaza da kuka ce kaza kuka ce kaza to gaskiya ta saba da kaza ta saba sai tarjihi za ku ji azzabi yana kuɗa shi yana mai tarjama yana cewa yana da istidraki da yawan malamin tafsiri ya kuma ce mai ra'ayinsa da kitabu da sunna da maganar magabata to kaga wannan yana wannan na kawo saboda amfanin addu'a kan mu ta neman ilimi babu addu'a neman sai a da addu'a dole fa yana yaji man da'ahu ubangiji da amsa wanda ya masa addu'a wala yukhayyibu barajahu kuma duk wanda yayi fatan ubangiji da amsa masa to ubangiji ba ya tabar da shi sai mu tashi a shara na a ba na shi bane ba na shi bane an ji an haɗu ne bai tafsiri ba kamar kwalama ce ana ganin da za a ce bai tafsiri ba shine aka ji ana ta ɗan haɗe haɗe ana ta wani ne wani eh aka ta aka ta wato haɗe haɗe shine aka sami aka samu amma ba na shi bane kamar tafsirul qayyim ne ibn qayyim ne shi ba na shi bane ba na shi bane akwai tafsirul kabir ma shi ma banda wanda kai tafsirin da kake magana ka tafsirul kabir haka banda shi akwai sunna da yawa ma wasu rubuta wasu sun kyautata wajen kawo wasu ba su kyautata ba wasu sun muni ba to to kaga shi wannan ma dan amana ma na ji kamar wasu daga cikin malaman tafsiri suna bin gurin sa amma akwai dan abin da aka yi da ba ban hakiki ba gani ba eh ai ban gani sa dai ko inda aka tilta masa da inda yayi tafsirin wata aya sai aka hada tun daga fatiha annasi eh to an dai samu da yawa aji da yawa inda ba samu ba yake da yawa ai inda galibi kullun isa shahidi yake da qur'ani da hadisi ba za ka samu wannan galibi amma wannan bai zama tafsiri ai sai dai kawai an dai samu ya babu tunda wani lokaci kan kawo a matsayin maganar malamai kawai to a wani da muka yi dalla babu lada a wani da muka sadaka Allah ya sai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum